طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a wannan safiya mai albarka safiyar talata sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1444 muna hudu ga watan hudu shekara ta 2023 mun haɗu a karatun uwa mata na wannan wata mai albarka na watan ramadana a kuma wannan masallaci mai albarka da izinin allah masallacin muhammad tasu foundation da ke a bariki gra gumel wancan satin mun karanta suratul buruj mun ji yadda Allah madaukakin sarki yayi magana akan masu imani da jarrabawa da suke samu da kuma taimakon da Allah madaukakin sarki ke ma masu imani mun kuma ji cewa makomar waɗanda suke fitinar masu imani in har sun mutu ba su tuba ba sai kuma yadda Allah ya nuna isarsa da buwayen shi a ƙarshen sura din ya kuma rubuta cewa ko ya ba mu labari cewa komai yana cikin wani littafi mai girma abin kiyayewa yau abin da na zaɓa mai karatu a kansa ita ce surar da take makwabtaka da surar mutajiya suratun ɓari na zaɓi mu karanta ta ne tunda ba sharaɗinmu ba ne bin karatu a jere amma dai hikimar bin surar a jere ita ce yana daga cikin surorin da muke yawan karantawa a sallah so kuma yana da kyau abinda mutum ke karantawa a sallah ya ji ma'anonin suna kai da komowa a cikin kwakwalwar shi kai da komowar ma'anar abinda muke karantawa yana cikin abin da ke kara mana imani da karsashi da kuma kara ji da kusanci da tsoron Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama malamai waɗanda suka san Allah to su ne suke jin tsoron Allah a zuciyarsu to babu yadda za a kuma a samu tsoron Allah idan ba a san ma'anar abin da ake faɗa a gaban Allah maɗaukakin sarki kuma an samu a ingantaccen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana aka kawo mai ƙaran sahabin shi ya yi sallah ya ja surori masu tsawo wani mutum ya ƙosa sai ya fice daga masallaci din liman da ya kare sallah sai a ga masa wani ya gaji da karatu ya fatse sallah sai ce munafiki ne aka ba labarin ta labari liman ya ce ma munafiki ce to za mu haɗa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washe gari suka je wajen manzon Allah aka ba wa manzon Allah labari wannan mutumin ya ce wannan mutumin namu limamin mu zai taho madina gurinka ya zauna ku yi sallar isha ya yi hira muna masallaci muna jiransa in ya dawo zai mana sallar isha zai maimaita isha ta biyu ita kuma sai ja mana dogayen surori dama mun gaji da jiransa kuma ga doguwar sura ni kwa da na gaji ina zane na koma baya na karanta 'yan ƙananan surori na tafiya ta gida kuma kawai sai ta yi mun munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya saurari Mu'az sai yake ce mashi afattanun anta ya Mu'az Mu'az kana so ka fitini mutane ne kana so ka hana mutane jin daɗin ayyukan addinin musulunci idan za ka jagorance mutane sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karaga masa cewa zai fi maka sauki ka karanta musu suratul tariq shamsi wa duhaha wa nahwaha idan zaka jagoranci mutane sallah ka rika karanta musu man wasa ma'i wa tariq wa ma adraka ma tariq to tunda umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a rika karanta wasa ma'i wa tariq ko da ke ma kin zaba lokaci zuwa lokaci zaki karanta ta menene ma'anar wasa ma'i wa tariq kake karanta musu wa shamsi wa duhaha wasu ruwayoyi ya lissafa da su sabbih isma rabbikal a'la irin su wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wannan ɗaya daga cikin alfarmar da wannan sura ta samu wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da manzon Allah garin Makka ya mashi zafi ya fita bayan garin Madina garin Makka yake neman ina kabilar da za su karbe shi su ba shi mafaka ya kaurace garin Makka ya barta ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya musulunta daga baya kenan sai ce sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo bayan garinmu ya dogara kwari da bakan shi wanda ake harbin kibiya da shi ya ce ya cike shi haka ya dogara a kan shi ya ce ko dai kwari da baka ko sanda ko sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a'udhu ya yi bismillah yana wasa ma'i wa tariq wa ma adaraka ma tariq annajmu saqib in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ya ce daɗin karatun sai ya sa tun ma ban musulunta ba sai na haddace wannan surar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna mana kyawun kwakwalwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin karatu sau ɗaya su haddace to daga cikin alfarma da wannan sura ta samu wannan mutumin ya haddace mutanen garin da suka so su yi imani sai suka tara wannan mutumin a bayan musulunta ya ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kabilar saqif suka ce karanta mana abin da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai ya karanta musu wannan sura da ya haddace tun kafin musulunta shi wasama'i wa tsari wataƙil ya karanta musu ne don su ji irin shi ma abin da ya ji tun kafin ya musulunta tasirin da yake tsammani sura ta mai a zuciya su ma za ta yi musu wannan tasirin a cikin zuciyarsu wannan kadan da muka samu a cikin ma'anar ko abubuwan da suka sauka na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da alfarma wannan sura mala in yi bismillah ya karanta ta kuma sai mu tsinci me zamu samu na fassarori a cikin ta na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was samaa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري تبارك وتعالى والسماء والطارق Allah madaukakin sarki a wannan surar sai bude ta da wawul qasmi wawun din da in an ganta rantsuwa ake yi da ita kamar wa sai a ce Allahi wallahi ma'ana na rantse da sunan Allah kenan nan ma sai ce wasama'i na rantse da wannan saman da muke gani me hikimar da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya rantse da wannan sama ɗin kusan yana rantsuwa da sama ne don ya ci nasar da mu galibin arzikinmu da rufin asirinmu da rayuwarmu tana da alaƙa da wannan saman da muke kallo malamai kuma suka ce sama shine duk abin da yake saman kanka abin da ya wuce kanka ana kiranta sama ana kiran tauraro ko ana kiran girgije ana kiran shi sama murfin da ya rufe wannan sama din ana kiranta ita ma da sama to ko dai girgijen saboda ruwa na sakkowa cikin shi ko ita murfin saman Allah yana rantsuwa da ita saboda arzikinmu da abincinmu a wannan sama din take wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun a cikin sama din wannan anan arzikin ku yake wa ma tu'adun da duk alƙawarin da ake muku na alkiyama da abubuwan da za a samu da sakamako da waye a cikin wannan saman take sai Allah ya ce wa tariqi ina kuma rantsuwa da mai kwankwasa wane ne mai kwankwasa ne malamai suka yi ta tattaunawa Allah ya rantse da sama kuma ya rantse da mai kwankwasa sama ine wasu sama'i wa tarifi na rantse da sama na rantse da mai kwankwasa wannan sama din waye mai kwankwasa sama kafin abin da shi Allah ya fassara ta a wannan ayar malamai sun kokarin tattaro abubuwan da suke kwankwasa murfin sama ko a kowace rana ko sau ɗaya a rayuwa ko kuma sau ɗaya a shekara daga cikin abin da suka ƙwanƙwasa sama sau ɗaya a rayuwa kuma wata malamin suka ce har da shi a cikin rantsuwar shi ne akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi mi'raji da hi a bayan an yi isra'i kenan tafiya daga baitul masjidil lahil haram zuwa masjidil qasa subhanallazi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وانا تفير إتشى إسرائيل bayan ya zo baitul maqdis abinda suka taka daga baitul maqdis wanda har gobe Allah ne ya barwa kanshi sani wannan abin takalawar hina ake kira mi'raj abinda za a takala a je sama hina ake kira mi'raj kuranga ce litta ce tsuntsu ne jirgi ne wa mi'raji shine duk abin da aka taka aka je sama to a hadisin mi'raji idan kun karanta shi ko kun tuno shi za mu ji cewa da mala'ika jibril ya je kofar sama ta farko kwankwasawa ya yi kwankwan irin yadda ake buga gida sai aka ce mani tsarik wa ke kwankwasawa sai ya ce jibrilu ne waman ma'ak waye a tare da kai sai ce muhammad sallallahu alaihi wasallam abu isa ilaihi an tura mai ya zo ya ce an tura mashi sannan mala'iku suka buɗe ƙofar wannan ta sama wannan tambayar da malamai ko mala'iku suka yi manifari waye ya kwankwasa sai aka ce to wannan rantsuwar ta Allah maɗaukakin sarki tana haɗawa har da wannan kwankwasawar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so kenan duk lokacin da ake karanta wannan sura din was-sama'i kina rantsaya da wannan sama din wat-tariq da abin da ke kwankwasa sama ita ce kwankwasawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a bude masa a lokacin mi'raj sun kwankwasa ta farko sun kwankwasa ta biyu sun kwankwasa ta uku sun kwankwasa ta hudu sun kwankwasa ta biyar haka ta shida haka ta bakwai abu na biyu cikin abubuwan da suke ƙwanƙwasa wannan saman har da ayyukan da muke aiwa Allah maɗaukakin sarki a kowace rana. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ilaihi, yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Alkalimu tayyib kalmomi masu daɗi to suna ɗagawa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki suna tashi ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal'amalu salihu ya rufa'uhu aiki na kwarai kuma shi ke ɗaukaka wannan daɗa ɗan kalaman da ablafuzar da muke faɗi kenan ayyukanmu da muke yi kamar da manzan Allah ya ba da labari asuba mala'iku suna haɗuwa magariba ko sallar la'asar mala'iku suna haɗuwa wannan su yi aikin safe wannan su yi aikin kwana idan sun koma batun sun shiga sama da wannan ayyuka sai aka ce aikin bayi shine ke kwankwasa wannan sama din to idan sun koma Allah zai tambaye su ya kuka baro bayina za su ce mun same su lokacin da zamu karɓi aiki suna masallaci suna sallah lokacin da za mu dawo da aiki mun same su suna sallah sai aka ce aiki yana cikin abin da ke kwankwasa bayi abu na uku a gurguje rayukan dan adam a duk lokacin da aka zare shi to sai an kwankwasa har saban bakwai da ran duk dan adam duk mutum daya idan ya mutu saboda yawan mutuwa da ake a kowace rana da yawan kwankwasa sama da yawan budewa ko rahin budewa ya sa Allah ya sake jiyo da hankalin mu in ma mun manta to mu ci izar Allah ya ce ya rantse da sama wa tsari da yawan bige-bigen da ake masama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari idan mutum ya zo rasuwa mala'ikan mutuwa yakan zo ko magabatan shi ma'ana ma'aikatan shi za su zo su zauna a gurin mamaci maddal basari iya inda idan sa zai kai iyaka mala'ikun da suke gaban shi suna zaune jira suke kawai a basu in sun gama zama sun shirya sun zo da abin da za su ɗauki rai in ɗan aljanna ne sun zo da tufafi mai laushi na almiski na gidan aljanna yana ƙarshen turarin almiski sun zauna sun buɗa jira suke a basa kuma sai mala'ikan mutuwan ya zo shi in mala'ikan mutuwan ya zo manzon Allah ya siffata yadda yake ran ɗaukar ran arna ya siffata yadda yake ɗaukar ran masu imani ko mutuwar ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne kowanne idan mala'ikan ya fidda ba a bari ya yi minti ɗaya a hannun mala'ikan waɗannan mala'ikun kuma za su karɓe ko kuma za su tashi da wannan ran zuwa sama so idan imani ne mutumin arziki ne in aka ciri ran nasa kawai sama za su yi da shi mala'iku waɗannan duka wanda suka cika inda yake zaune wannan mala'ikun ɗu haka za su bi wannan ran haka za su tashi zuwa sama idan sun je kofar sama mala'ikun sama yana zuwa da sun kwankwasa sai mala'ikun su ce musu ba hadhihi rihu tayyiba wannan wani irin kanshi ne mai daɗi kuka zo da shi sai wannan mala'ikun su ce musu ran wane ne dan wane jikan wane dan kabila kaza na gari kaza shine muka kawo sai a bude masa kofa ta farko malamai suka ce yana daga cikin rantsuwar da Allah ya yi was sama'i wa tariqi wa ma adraka ma tariqi so a ɗarif kenan waɗannan rayuka na masu imani da za a buɗe musu ƙofa ta farko a buɗe musu ta biyu har a kai ta bakwai a kai ta zuwa al'arshin Allah maɗaukakin sarki ta yi gaisuwa in an kai ta sai Allah maɗaukakin sarki ya ce na yi alkawari daga wannan ƙasar na halice su cikinta zan mai da إنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Allah zai gaya wa ran min ha khalaqnakum daga cikinta ne na halice ku ita ce asalin halittar annabi adam wa fiha nu'idukum ciki zamu dawo da ku wa fiha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikinta ne zan fito da ku a lokaci na daban daidai lokacin da za a dawo da wannan ran sai aka ce su kuma masu aikin binne gawa da komai sun gama an gaba wani tattauna sai mala'iku su tashi mutum an dawo da ran sun tashe shi a nan ne za a fara tambayoyi a cikin kabari to wannan wanda ya bude sama din aka kirawo aka kwankwasa aka bude masa ita ce ma'anar was sama'i wa tsari da mai kwankwasa sama Allah kiyaye idan ran wacce aka dauka tana yin bokanci tana sihiri tana zuwa gurin yan tsubbu tana zuwa wajen malaman tsafi tana ta'ammuli da ‘yan ina da kare imaninta bai zauna ba Allah maɗaukakin sarki ce idan an je sama ko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya ce la ya dukulu na aljanna innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط Na'am Allah ya ce waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu suka yi musu girman kai an faɗa sun ƙiyarda an faɗa sun ƙiyarda to lokacin da za su ƙwanƙwasa wannan saman Allah ya ce la tufattahu lahum abwaabus sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba tun daga ta farko ba za a buɗe ba ballantana ta biyu ballantana ta uku ballantana ta hudu ballantana a je saman bakwai ina ya ce la tufattahu lahum abwabus sama'i ƙofofin sama wala yadkhuluna aljanna kuma har abada ba za su shiga aljanna ba in kuma za su shiga aljanna hatta yalija aljamalu fi sammil khiyar har sai lokacin da raƙumi ya shige kofar allura haka wasu malaman suka karanta aljamalu jamal da muka sani wasu kuma sun karanta bishadda hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar har sai idan igiyar jan ruwa ita ce jammal igiyar jan ruwa za mu ga tana da kauri musamman wadda ake jan ruwan sahara da ita saboda zurfin rijiyar raƙumi ake ɗaurawa a kaɗa shi kawai tafi dawa yana tafiya ita kuma gugar tana fitowa yana tafiya gugar tana fitowa wani gurin sai ya yi tafiya ta kusa ta kwatar kilomita sannan za a zo bakin rijiyar sai masu jan ruwan su kama ne su fito wannan gugar to wannan igiyar ita ce jammar sai aka ce to wannan igiyar ran da za ta shiga cikin allura ƙofar allura da muka sani to a ran nan ne irin masu karyata ayoyin ubangiji in ta shiga to shi ma za su shiga aljanna Allah ne nuna cewa kenan duk wanda bai da kyakkyawan akida bai da kyakkyawan imani babu ikhlasi babu bautar Allah wannan ba zai shiga aljanna ba mun samu abu uku da malamai suke fassara at-tariq da ita kenan ko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Isra'i da Mi'raj ko dai rayukan masu imani ko ayyukan da muke aikatawa kowace rana wasu kuma suka ce a tsari duk masu tafiyar da rama su Allah madaukakin sarki ke nufi tuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisi yana cewa Allah ina neman tsarin ka bi tsari da mai kwankwasawa cikin dare illa tsariqan yatruqu bi khairin Allah duk masu tafiyar dare da masu afkowa mutum cikin dare Allah ina neman tsarin su illa tsariqan yatruqu bi khairin sai wanda zai zo da alkhairi masu tafiyar dare akwai ɗan fashi akwai ɓarayi akwai 'yan sihiri akwai bokaye yanzu akwai masu jira gidan mutane su sace waya waɗannan duk suna cikin tsawarik to ya kamata mutum yake neman tsari da su manzo Allah ya ce du masu afkawa cikin dare to muna neman tsari da su illa tariqan yaqruqu bi khairi sai idan baƙon alkhairi ne da zo alkhairi to wani Allah ka kawo shi lafiya a ƙarƙashin wannan tafiyar da take nuna a tsarik tana nufin tafiyar dare a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawa mutum hani cewa kada mutum ya afkoma iyalan gidansa idan dare yayi kayi tafiya shekara biyu ko wata biyar ko wata shida baka gida to ran da zaka dawo sai manzan Allah ya ce kakka zo da daddare kakka zo da daddare ka kare tafiya ka zo garinku an yi sallar isha'i ya za a yi sai ka duba ina masallaci sai ka wuce masallaci ka yi alwala sai ka yi sallar dare ka kwana kana ambatan Allah idan asuba ta yi aka yi sallar asubahi sai ka gaya makwabcinka in ka je gida dala dan kwankwasa ka gaya musu na ƙara so ina masallaci sai ka ci gaba da wuridi da ambatan Allah maɗaukakin sarki ita kuma yanzu kafin karfe takwas karfe tara ka gama wuridinka ita kuma ta gama kimtsawa ta gyara ta kimtsa ta share gida sai ta jira ka zo ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya afko iyalinsa da daddare har sai yanzu idan aka samu albarkacin wayoyi to ga mana mun fito mun taso hikimar mun fito mun taso duk wani abu da rai zai gani ko kunne ya ji ko hanci ya sansana mara kyau haƙƙin matar gida ne ta gyara ta kimtsa kafin mai gidanta ya zo ta da haka dai a cikin dangin wasama'i wa tsariƙi har da waɗanda suke ma'aikatan dare ne 'yan sihiri matsafa barayi 'yan kidnapping 'yan waye Allah dai yana rantsuwa saboda su ma akwai sharri su kuma a cikin rayuwarsu mu nemi tsari daga sharrin da yake tare da su a wannan ayar sai Allah ya zaɓi ma'ana ɗaya daga cikin ta'abbarik da sai ya ce wa ma adaraka mabbarik ko ka san kai da ake karanta ma wannan sura din menene abbarik ka san taron abbarik da muka bada labari kuma Allah zai zaɓi wanda daga cikin abbarik din sai ce wa ma adaraka mabbarik me ya sanar da kai me ya baka labarin abun da ake kira abbarik sai ce annajmu saqif tauraro ne asaqif mai matukar haske haka wasu malamai suka fassara ma'anar annajmu shine tauraro aka ce kuma tauraro ba a nufin tauraro guda daya saboda ta zo da alif da lam listighraqil jins alif da lam da take hade dukkanin jins so kenan duk tauraron da yake sama Allah na rantsuwa da shi su ma suna cikin abin da suka wa sama ado
إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب aiki na farko na tauraro Allah ya ce zayyana sama a duniya wannan samar ta da muke kallo ya ce mun mata ado bizinatinil kawakib da ado na taurari idan dare yayi musamman kin cikin koshi kin sha ruwa daidai da jikinki kin yi mai da in kika dauka kika kalli sama za ki ga tauraron kamar wasu kayan kwalliya da kayan ado ne da kurashin ne ga sama din wannan sai yake kira kansu annajamu saqib to anan duka taurarin da suke sama su Allah madaukakin sarki ke magana a kansu aikin sa na farko zayyana sama a duniya bi zinatin kawakib nabi وحفظا من كل شيطان مارد aikin su na biyu a cikin wannan sura Allah ce hibban su dukkanin waɗannan taurarin kariya ce min kulli shaytanin marid daga dukkanin shaidani mai taurin kai duk taurin kan shaidan yana kokarin ya shiga sama ya huda ya samu labari waɗannan taurarin su suke hana shi samu labari yasa lokacin zaki gada da dare da kin daga kai yake ga wani haske kamar mashi ya fita to Allah ya aika tauraro guda ɗaya ne ya tsinke zai kaso waɗannan jeren giyar shaidanu din Allah ya ce hibban kariya ce min kulli shaitanin mari daga dukkanin shaitan wanda yake mai tsaurin kai mai fita daga dokokin Allah madaukakin sarki so a tsari bisa tafsirin da Allah ya bata cikin wannan sura din yana magana akan taurari waɗanda suke masu haske masu kyalkyali a wannan sama din kuma an kira su da cewa su din ma a tsari saboda ba a ganin su sai da daddare in dare yayi za mu ga taurari in safiya ta yi fa ba a ganin su to an kira su suma da afarik saboda kawai cikin dare ne suke bayyana to da rantsuwa da sama din da rantsuwa da waɗannan jeren giyar masu kwankwasar da muka ambata da taurarin da Allah ya ce masu haske masu ado ga sama masu kariya ga shaidanu masu shiryar da matafiya dukkaninsu idan an haɗa rantsuwar wannan da mai Allah maɗaukakin sarki ke rantsewa a kansu sun ce ba a rantsuwa sai da jawabin rantsuwa menene jawabul kasmi din kamar ke ce yanzu kina shiga gida kai baban ke ce ko baba ke ta ce ko muje ce ke wallahi tallahi na rantse da Allah sai ya shiru zaki saboko haka kisa me aka yi me kuma za a yi to shi ma Allah baya rantsuwa sai ya bada jawabin rantsuwa yanzu yayi rantsuwa ta farko yayi ta biyu ya tambaya kun san me yasa na rantse kun san abin da na rantse da shi kuma sai muka hiro muna jira kawai ya shiga wani zancen za ku ji kamar magana ba ta cika ba to yanzu Allah yana buƙatar ya kawo muku jawabul qasmi sai Allah madaukakin sarki ya ce min in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz فلينظر الإنسان مما خلق Allah madaukakin sarki ya ce rantsuwar shine in kullu nafsi ma min nafsi ko kullu nafsi duk wata rai da muke iya gani yanzu taron masallacin namu kowace ɗaya da muke kallo a cikin mu Allah madaukakin sarki kadai zai iya kirge mu a tashi da ba kuwa bane zai iya mutum kaza ne a masallacin na a daidai yanzu to ba mu ba ba ko misalin da muka bada na rana ya ce ba lissafin jiha lissafin ƙasa lissafin nahiya da sauran nahiyoyi da suka haɗu suka yi duniya da wanda suka rasu da wanda za su rasu da wanda za a haifa Allah maɗaukakin sarki ya ce kowace rai lamma alaiha hafin face tana da mai kula da mai ba ta kariya kowane ɗan adam ƙwaya ɗaya akwai mala'iku da Allah ya ajiye wannan kawai ɗan adam ɗin kariya suke bashi kamar da ya faɗa cikin wata sura lahu mu'aqibatun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Allah ya ce lahu mu'aqibatun yana da mala'iku da suke kama kama a kan shi yadda kika ganki haka kin rena ki to Allah ya sa muke mala'iku canjin aiki wannan ta karba da rana wannan ta karba da yamma wannan su karba su kwana da ke su ne mu'aqibat wannan yazo wannan ya biyo bayan wannan wannan yazo wannan ya biyo bayan wannan lahu mu'aqibatu min bayni yadihi wa min khalfi gaban shi da bayan shi akwai waɗannan mala'iku menene aikin su ya hafazunahu min amrillahi suna kare ki daga umarnin da Allah madaukakin sarki ya ba su duk dan adam akwai mala'iku da suke ba shi kariya ba dan akwai wannan kariyar ta Allah da ya sanya ta mala'iku a kan mu ba da Allah kaɗai ya san adadin mahaukata da za a samu a cikin al'umma da Allah kaɗai ya san adadin bugaggun da za a samu kullun shaidanu da aljanu suna kawo farmaki suna so su cutar suna so su lalata rayuwar amma Allah sai ajiye wannan mala'ikun suke ba mu kariya masu tsafi da jefe-jefe a cikin fassar a tsarin ɗin wancan da muka ambata ke kina bacci su suna jeho bala'i amma sai Allah sa wannan mala'ikun suna gaba da kanki suna jikin kafafuwanki suna bacci suna baki kariya wanda yasa ake so hatta a lokacin kwanciya mutum ya yi alwala ya zamanto cikin tsafta ya kwanta saboda akalla kunyar wannan mala'ikun da suke tare da shi to rantsuwar da Allah yana so ya ba mu labari duk wata rai to akwai Allah ya ajiye mala'ikan da zai ke ba ta kariya da kula da ita shi yasa lokacin sai ke ga kin kwana ga kunama akan himfidar ga ki akan himfidar amma sai kunamar ta kasa bin komai saboda ba maki lokacin da ta hau sai mala'ika ya sa hannu ya dafe ta iba ta juje shi ba duk ki gama juye-juyen ki ki tashi sai kin falka sai Allah ya ɗamsa mala'ikan ya ɗauki hannunsa kina kai ido sai ki ga kuna ma yake tsalle ki faɗo da kin san lokacin da ta hau ba ki san lokacin da ta hau ba ba ki san awa nawa ba kika yi ba ki san juyin da kika yi a kanta ba Allah ya turo mala'ika yana karewa in kullu nafsin lamma alaiha hafiz mugayen kwarin da muke kwana da su a ɗakunan mu Allah kaɗai ya sani tsaka kaɗai tana iya hallaka mutu tsaka kina bacci za ta iya zuwa ta ɗago ruwa ko ya faɗa idanki ko ya faɗa hancinki ko ya faɗa bakinki ko ya faɗa kunnanki duk inda ya faɗa a ciki hallaka ce amma sai Allah ya sa mala'ika ya tsare ya kare ko da ta saka sai Allah ya sa mala'ika ya tare tautau nawa ne muke kwana da shi nawa ne za ki ajiye abin saurin ɗinki ba mamaki tautau ya zo ya zagaya ke ba ki sani ba ya bi ta inda ya biya zuba dafin shi ki ɗauka za ki sha amma sai Allah sa mala'ika ya goki lokacin da za ki sha ba za ki sha wannan dafin ba waɗannan su ne aikin da mala'iku suke mana kuma ya yi rantsuwa ne don ya gaya mana aikin kisan Allah yana da gata da isa in kullu nafsin lamma alaiha hafi sai kuma ya ciyo da ke nuna miki cikar ƙudurarki kuma ya nuna miki ki zaman to mai godiyar Allah madaukakin sarki sai ce falyan zur al insan falyan zuril insanu dan adam mutum shi ma yanzu an yi amfani da kalmar insan sai kuma aka sa mata alif da lam irin da take jikin annajamu saqib dan ya hade dukkanin dan adam yanzu ke ma Allah ya baki aiki in kun koma gida yi tunanin ya aka samar da ki yanzu dai ga kina ganin ki da karfin ki da lafiya har kin baro gidanku ko gidanki kin zo masallaci amma kin sai da aka halice ki kin san yadda kika fara kin san ran da kika fado duniya Allah sai ya ce to yana da buƙatar dan dan adam yake tunani fal yanzuril insanu dan adam ya duba mimma khuliq daga me aka halitta shi me asalin halitta shi mu dan yi tunani yanzu ba an sa Allah suci an sa a zuciyar mu fal yanzuril insanu mimma khuliq ke da kike sauran karatun da me aka halitta ki in kin jiyo ansar a ranki kin kalli abin da aka halice ki da shi yanzu yana nufin kiwa Allah girman kai yana nufin kiwa Allah gardama yana nufin kiwa Allah kunnan kashi Allah ya ce ki ce a'a ki ki ce ba za ki yi ba ina ƙarfinki ina dabararki ko ma dai kalli da me aka halitta ki bal yanzuru al insanu mimma khuliq malam yace tambihu lil insan ala da'fi aslihi alladhi khuliqa minhu wannan yana tunasar da dan adam raunin abin da aka halice shi da shi wa irshadun lahu ila i'tiraf bil ila i'tiraf bil ma'at kuma so ake a dusar da dan adam ya yadda lalle wata rana sai an da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki bal yanzuru al insanu mimma khuliq li'anna man qadara ala al bada'a fa huwa qadirun ala al i'ada bi tariq al aula domin dabi'a duk wanda ya kirkira ya fara to zai iya maimaitawa yanzu idan kika samu yaro yana zaune da kwakwalwarsa da tunaninsa ya ɗauki kara ko ya ɗauki kwali ya huda ya ɗinki sai ya tsara wata mota mai kyau yanzu kika sake masa wani kwali kika ce sake wanne zai fi sauki na farkon da ya yi ko na biyun da ya maimaita na na biyu ko yanzu idan kin kalli halittar ki kin ganki da ƙarfi lafiyayya kalli da mai Allah halitta ki yanzu samar da ke a lokacin da babu komai shine yafi sauki ko kuma yanzu bacin mun dauki gangan jikin ki da kasusuwan ki da fatar ki kin cika makara an kai makabarta an rufe a dawo da ke yafi sauki ko kuma waccan halitta da aka miki ta farko inda wahala wace ce mai wahala ta farko ce mai wahala yanzu misali ki je ki samu kungurumin daji ki nemo siminti ki nemo yashi ki nemo kaza a ruhe gidan a ki gina gida sai kuma wani ya zo ya rushe wannan gidan in aka ce a maida ni wanne zai fi sauki asalin lokacin da babu komai ko yanzu a bayan a rushe shi saboda ko ba komai yanzu da an rage miki akwai bulo akwai bangori da za ki amfani da shi akalla ko a ciko ne sai ya fi wancan na farko da kika fara sauki sai ce to mu duba mu gani fal yanzuru insanu mimma khuliq
خلق خلق من ماء دافق نعم a wanda suka yi tunani ɗaya ta bani ansa da ta koma ta yi tunani wadda mai aka halitta ta ina ɗaya ɗaya ta ban ansa kafin mu ji abin da Allah maɗaukakin sarki shi ya halitta mu da farko ɗin ba wacce ta yi tunani na bismillah na dugon mani ko ta wata ta bada ansa da dugon mani wata kil haka Allah ya faɗa ko ba haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ba mace ta ta ansa na'am na'am eh kin daga murya kana ji
wanda ta ji anan ta dan faɗa
wani ruwa mai tunkuɗar juna to ƙur'ani ne mai fassara a gabanta kenan wa ƙauluhu a faɗin allah maɗaukakin sarki da ya ce kulika duk ɗan adam an halitta shi ne min ma'in daga wani ruwa dafiƙin mai biyo bayan juna ko mai tunkuɗar juna kamar da mai tarjama ta bamu labari ɗan adam lokacin da za a halicce shi ana halitta shi ne a haɗuwa ɗaya namiji da haɗuwar damaci idan an samu wannan haɗuwar lokacin da Allah ke yin halittar wannan ruwa ne kawai Allah maɗaukakin sarki ke ɗauka yanzu duk ƙarfin ki watakila kina ganin kika da ki bango kamar zai iya rushewa asalin ruwa ne abin da ya fi kama da wannan ruwan a zahirin abin da kike mu'amala da himajina da kike facewa inda in kina mara da Allah samu guri ki kaka majina ko ki toho ko ki fata ta hancinki tsaya ki kalle ta in kin kalle ta wannan shine asalin abin da ya fi kama da halittar ki in aka sa ta a jikin auduga ko tishu toilet paper in aka sa ta aka yi haka cikin an gama duka wannan shine dan adam din da ni da ke duka shine so yanzu Allah idan wannan shine asalin halittar mu shine iya karfin mu yanzu mana da lokacin da zamu Allah girman kai muna da lokacin da Allah zai ce mana karmi amma mu kafe mu ce mu sai mun yi Allah ya gaya mana zan kama ku mu ce fa komai sai mun zo haka wasu suke gaya wa Allah wallahi kuwa ana gaya musu baccau baccau ce fa komai baccau baccau fa komai ma'ana me suke nufi kenan Allah ya ce zan kama ku ce muna jira sai mun zo wasu sun rena Allah zaka ji suna cewa hatta ma su ana musu take waɗannan su masu cin bahin lahira ne a cikin mata akwai ku masu taurin bahin bala'i ku ci bahin mutane biya taki biya a ce kai wancan akwai bala'i wallahi ba ta biyan bahi in ka bata kawai lahira ka bawa kuma daga wai tana jin daɗi ita ana zaga ta sana ballar rake ita mai cin bahin lahira ce ma'ana ke da duk abin da aka gaya mata na kamun ubangiji da azabar shi ta hirya bara a zai lahira rake ma take ya kafin ta kare hin rake duk abin da za a yi a kare tana kallon rake haka ta dauki lahira Allah ya ce fal yanzuru al insanu mimma khuliqa mimma in dafi ana fitar da ɗan adam ne daga ruwa mai biyo bayan juna lokacin da ɗan adam yake mu'amala da iyalin shi lokacin da ruwa zai fita yana da bambanci da a tullafiya wata fitar shi daban yana da bambanci da a kunna famfo fitarsa daban ruwan da yake fitowa kowane ɗigo a bayan ɗigo yake ba a jere yake fitowa ba lokaci ɗaya ɗigo ɗigo ɗigo ɗigo ɗigo haka Allah yake haɗa sai yake fitowa kuma Allah madaukakin sarki ce a kowane ɗigo ko malamai kimiyya suka ce a kowane ɗigo na haɗuwa ɗaya da za a samu tsakanin ɗa namiji da mace Allah yana sa halitta ta fi dubu saba'in malaman kimiyya suka ce halitta ce ta fi miliyan ɗaya a cikin duk saduwa ɗaya ta tsakanin ɗa namiji da mace waɗannan halittar miliyan ɗaya su ne Allah ya sa su tsere yasa Allah madaukakin sarki za ki ga in ya ambata miki abu a Qur'ani zai ce fi zalika wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun saboda dan adam tun daga farko a rigaggeniya Allah ya halicce shi farkon halittarki da za a yi ko miliyan aka kafu daga tsatsan mahaifinki in za a tafi mahaifa ki duba diagram da yan masu science suke yi wacce da ake za ki ga kan abin da yake cikin ruwan namiji halitta ce kamar kan kifi da ƙarfi a guje fasa suke tafiya gudun da Allah kaɗai ya san inda fili aka ajiye kilomita nawa za su ci a cikin minti ɗaya kowanne gudun da yake ya je da kuma ruwan da mace ta sako a ina za su haɗu suna haɗuwa ta kawo kai ya kawo kai da ƙarfi za su haɗu sai a samu kamar walda ya su manne da juna shine asalin halittar ɗan adam shi na ɗan adam namiji Allah zai gama can da yake fitowa kar ba in yi gaggawa wannan ruwan da za su haɗu idan ɗayan wannan ya haɗu sauran duka an gama da lissafin su idan ɗan adam ya sako miliyan ɗaya mu ɗauka ma dubu ta fi hankalin hankalinmu a cikin ku dubu Allah ya zaɓe ki daidai lokacin fa in baki aka ɗauka ba wannan dubun duwan da aka ɗauka ɗan adam ne halitta ce a cikin shi da kuka fita a guje sai Allah ya ƙaddara ke naki shine ya haɗu da na babanki da na babanki aka zaɓo ki tun daga nan yana kwatanta miki cewa ke zaɓaɓɓiya ce a wajen Allah maɗaukakin sarki don a cikin dubin ne aka fiddo ki sauran an gama da lissafinsu kuma irin wannan da yake fitar in ba lokacin haihuwar ba ne ba shi ne yake lalacewa sai dawo jinin al'ada na mace ko dai macen natan ƙwan ya sauko an yi kwana ashirin da takwas babu haɗuwar ɗa namiji sai juya sai zamanto al'ada ko ya haɗu an samu saɓani ba a samu namijin ya manne ba sun yi walda shi ne da sake gurɓacewa sai dawo jinin al'ada na mace in an haɗu da garan nan mace ta daina al'ada wannan shine galibin mata so wannan abin lokacin da yake juna biyu inda ake haɗa wannan halittar nan da yake koma zaman to abin da za a wa jariri abinci da shi yana cikin mahaifiya in an haife shi da shi ake haɗawa a wa jariri nonon da yake zuƙa ta kirjin maman shi Allah ce dai kuma ki ga kirman ubangiji kulika mimma in dafiq an halicce shi ne daga wani ruwa mai tunkuɗa juna ɗaya biyu uku haka yake fita kamar ana kidaya min ma'in dafi daga ina yake fitowa wannan ruwa يخرج من بين الصلب والترائب na'am Allah ya ce shi wannan ruwan da ake halitta da shi yakhruju yana fitowa ne min baini sulbi daga tsakanin gadan baya ruwan da ake halitta na ɗan adam manin namiji yana fitowa ne daga gadon bayan ɗa namiji yanzu ki duba namiji ki duba mace a yi musu aure allah ya haɗa su su haɗu sai a ɗauko wani ruwa daga gadon bayan namiji ɗaya bayan ɗaya suke fitowa a ɗauko ruwa na mace daga attara'ib menene attara'ib yadda aka ce abin da ke tsakanin kirjinta guda biyu mamanta guda biyu tsagar da take wannan tsakani shine attara'ib haka wasu malamai suka faɗa wasu malamai suka ce ana samun attara'ib kuma ko ina na zama mamtika din tsakanin kafadar dama da kafadar hagu tsakanin innan idanun da tsakanin kirjinta har a kawo gwiwarta duk wannan tsakanin yana daukar sunan attara'ib galibin magana da ruwan mace daga kirjinta yake fitowa watakil da aka yi magana cewa in an samu da yana komawa abin shansa ana koma dai wannan tsakanin kirjin nan guda biyu to daga kirjinta daga naro yake fitowa amma dan Allah lokacin da ruwan ke barin kirjinki ya taho lokacin da yake barin bayan dan adam ya taho dan adam ya zo lokacin da zai fara fitowa sai dai ta fitowa shi Allah yake nuna cewa ashe akwai isa da gwaninta ya ɗauko wancan ruwan daga wancan gurin ya ɗauko wannan ruwan daga wannan gurin a haɗa su a wani guri da yake kiransa ƙararin makin wani matabbaci amintacce lafiyayye da ba a iya gurɓata shi a lalata shi wani akwai girman halitta akwai girman iyawa ta Allah madaukakin sarki ya khruju min bayni sulbi wa tara'ib to menene itar Allah innahu ala raj'ihi laqadir sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da abubuwa guda biyu innahu shi Allah ala raj'ihi akan mai da wannan ruwan da ya fito laqadir yana da iko wallahi duk duniya idan ruwan dan adam ya fito daga gaban shi ba wanda isa mai da shi duk likitocin duniya idan sun haɗu a sa ya koma ta hanyar da biyu ya koma inda ya fito wallahi duk operation da za a yi ba za a iya ba ba zai koma ba sai dai a yi wani abin da daban sannan ruwa idan ya baro kirjin mace ya taho ya fito duk yadda za a yi a sa ya koma a sa fayif a sa sirinji a hura a sa iska a tura wallahi ba zai koma ba to isa ta farko da buwaya ta farko da Allah ya ce miki innahu shi Allah ala rafi'ihi ya dauki wannan ruwan ya maida shi inda ya fito la qadir yana da iko fasara ta farko kenan kuma wannan an nuna miki ne dan ke da isar Allah in kuma kina ganin zaki iya in Allah ya sa kina da aure ki gwada idan naki ruwan ya fito dauki ki maida shi inda ya fito na farko ba zai malamai kwatance suke ma ina ne a tara'ib din na mace wani ce maka ya yi rantsuwa da Allah kai tsaye gurin nan ne sai da mamaki so yanzu ke nan ma gane gurin akwai aiki baranta na ɗauka a maida ya za a maida ba isa a maida so na namijin shi kuma fa in an ce a ɗauka a maida ya za a maida babu yadda za a yi a maida shi sai nuna miki isa ta farko isa ta biyu innahu ala raj'ihi laqadir ya ɗauki ruwan namiji ya ɗauki ruwan mace a hada ya zamanto an aji a cikin mahaifa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa idan ya hada namiji da mace ana kiran shi nutfa in an aji shi a mahaifa sai yayi kwana 40 ana masa wannan kallon thumma yakunu alaqatan mithlu dhalik sai kuma ya dunkule daga wannan dugon maniyin na namiji da mace sai ya dunkule sai ya koma kamar jini sai ya dan samu wani guri a cikin mahaifa sai ya makale inda za ki ga hotuna da ake yi na mahaifa lokacin da ake so a tantance ko ba za a tantance ba da juna biyu ko babu za ki ga dan wani abu na ƙyar kamar jini da aka samu wani gurin mahaifa aka lakata shi shi ne Allah ke kiran shi alaka mai mannewa a cikin mahaifa haka zai manne din wannan a gurin kamar da shi kamar babu tana jin alamu ba ta jin alamu tana jin ba daɗi tana ji kamar normal take tana cikin halin alaka kuma ya kunu mubghatan misla zalik ko misla zalik sai kuma daga wannan dugon manin da ya miki a mahaifa a dugon jini sai kuma ya koma kamar tsoka tsoka ita ce idan an yi miya gidan da yawa in za a yi yankan naman miya ana yin gunduma gunduma ne musamman idan naman miya na ɗari uku ne ana yanka shi na ɗan yi sun yi sun yi sun yi sun yi sun yi sun da an ba wa mutum in ya ɗauko a cikin cokali kawai da ya yi tauna ɗan hikiri kai ya wuce to shi da Allah yake kiransa mudgha zai koma kamar abin tauna guda ɗaya idan yayi wannan arba'in ɗin sa uku sai Allah ya turo mala'ika bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id a wannan kwana 120 da zaki ana ake hura rai daga ran nan kuma sai ta ji alamar motsi kuma shikenan an samu halitta a cikin ta daga wannan rana ne aka ce mace in ya fado daga cikin ta to ne ta yi bari za ta yi wanka da jira irin na biki tana da hukuncin mace mai biki wannan bare idan ya fado a iya mashi sallah a iya kai shi makabarta idan bai cika wannan kwana 140 din ba kawai kamar jini ne da lalata a iya sako shi kawai zama gudan ya kula da rar a watsa masa ruwa babu komai amma in yayi kwana 120 ana da bukatar a dauke shi a karrama shi a gyara saboda hima halitta ne a ranar gobe alkiyama ne za ku tsaya a gaban Allah madaukakin sarki sannan mace in yayi wannan kwana 120 din shine ba za ta yi azumi ba shine ba za ta yi sallah ba shine ba za ta yi mu'amala da mijinta ba amma idan bai wannan kwana 120 din ba ba a hura masa rai ba so ko da ta barar za ta yi sallah a ran da ta yi bari azumi da take a wannan ranar za ta kai ni dan bai lalace ba ta ɗauki azumi daidai yanzu sai ta barar da cikin da yake da wata biyu in dai jikinta lafiya kalau da ƙarfi to in ta kai azumin ta na magariba karfafe ne kuma goma za ta har sai idan ba lafiya ya taba jikinta jinin ya fita da yawa ta ji alamar rahin rauni da rahin karfi sai a kawo mata maltina da biredi kuma ya ta zinkima gobe in ta ji za ta iya ta in ba za ta iya ba ta sake hutawa yanzu tana da hukuncin marar lafiya ne ba tana da hukuncin mai biki ba kuma gobe ma ko da jinin yana fitowa tana da damar da za ta yi mu'amala da mijinta don wannan jinin jinin istihaba ne ba jini ba ne na biki na tsaya ne saboda karatun mata ne kuma gaba ta kamu kuma hukunci ne da wata kala wasu daga cikin mata ba su fahimce shi ba so wannan lokacin da ya kai halitta mun yi maganar wata uku yanzu ko wata hudu tunda arba'in sau uku zai baki wata hudu har Allah ya kaddara ya girma dan ya fito a wata bakwai ko ya fito a wata tara ya zamanto cikakkiyar halitta ya rayu ya girma in ya mutu sai Allah ya ce innahu ala raj'ihi laqadir Allah akan ya dawo da shi sabuwar halitta a tashe shi a gaban alkiyama a masa hisabi Allah mai iko ne shine ma'anar innahu ala raj'ihi laqadir so dan Allah ya kuwa lokacin da kike sallah duk wannan ma'anar tana zuwa miki cikin kwakwalwa za ki rika ganin girman Allah ko ba za ki rika ganin girman Allah za ki riƙa wa kanki wa'azi da tunasarwa ko ba za ki riƙa wa kanki wa'azi da tunasarwa ba zai sa ki ci gaba da girman kai ko zai sa ki ke sai ta tarawar ki za ki zamanto mai gaskiya da ma'ana mana ko ba ki zamanto ba za ki ganin cewa ke kin gagara ko za ki ga cewa a hannun Allah madaukakin sarki tunda duka Allah inda ya ga dama ranar ɗaya da abin ki ke yake da an gama kai har zuwa ran da aka haife ki za ka ji iyaye wasu idan 'ya'yansu sun musu ba da daga sun ce ina ma na sani na zaune ki ai mun san me suke nufi da ina ma na sani na zaune ki so lokacin da ta aihu abinda take nufi ta yi juyi da gangan in ta yi juyi da gangan ta hau kanki in aka samu minti biyar hike na kin gama ya dace Allah sarki ya koma ita ce kuma ta komar da shi ko to za ku ga in kun gasa iyayen ku wani lokacin suna ta ina ma kun bai na danne ki wannan kalmar tana nuna musu iya bakin ciki da bacin rai da damuwa da ya shiga ran mutane karke dawo baki taba ga miki haka in ta taba gaya miki wallahi ki yi kokari ku raba lafiya ko ma ki gaya mata umma ashe na bata miki rai lokaci da kika ce kaza dan Allah umma ki hakuri ki yafe mu umma ba zan sake ba umma ki hakuri za kuma ta ji dadi kuma za ta yafe miki a dai kina da hankali a kina da tunani ku sassaita da iyayen ku duk wanda ta san an gaya mata wannan kalmar wallahi su daidaita da babarta in ba haka ba ta baro wa kanta matsala babu ran da za ta ji daɗi a rayuwa babu ran da za ta samu hutu duk abin da take ganin ya zo sai ka ga ya ɓare sai ka tana ta ɗan bakin ciki ɗan hasada ita ko ita ce tawa kanta bakin ciki ita ce tawa kanta da me kanta da kanta hasada so wanda yana nuna cewa dan adam ko da ya kai girma da ƙarfi da izza da buwaye ya zama mai mukami ko mai kuɗi da dogare da fadawa wannan bai hana Allah iko a kan shi in ya mutu Allah zai iya dawo da shi innahu ala raj'ihi laqadir wannan ma'anar shine malamai suka dauka kuma ita Allah yake magana akan ta shi yasa aya ta gaba ta ce yawma tubila sarair fama lahu min quwwatin wala nasir yaushe ne Allah madaukakin sarki zai dawo da kowa bayan ya fito daga wancan dugon munin da ruwan mace an yi halitta mun rayu ga mu gandama gandama a cikin masallaci ga mu halittu ga mu manya idan mun mutu an binne mu yaushe ne Allah madaukakin sarki zai dawo da mu sai ce yawma tublas sara'ir ranar da ake bayyanar da sirri ranar da ake fitar da asiri ita ce ranar alkiyama yawmal qiyamati tubla fihi sara'ir ay tazharu wa tabdu sirri a wannan rana yana fitowa fili wallahi banda Allah ba wanda ya isa ya faɗi masallacin nan mai muka aikata kafin mu zo nan ba wanda ya san yanzu ni da nake magana menene a zuciyata ke da kike sauraron wannan magana banda Allah ba wanda ya san menene a zuciyarki wannan ya buƙa sirran ilal abad zai iya zamantowa sirri ne har abada idan baki faɗa ba in kin faɗa kika sirranta da wani tarfe har yanzu ma'anar sirri ne amma a ranar alkiyama baya zama sirri akwai wanda abuwe sun haɗa ita da kishiyarta sun zuba wa ɗan ɗaya kishiyarsu magani ya mutu akwai wanda ta san ta sa hinkafa ɓera a abincin mijinta ya mutu sun raba gado akwai wanda ta san ta wa kihiyarta asiri ta haukace akwai wanda ta sa aka yi munafurci da gulma aka kori kihiyarta kuma duniya ba ta sani ba ta dawo tana sasal bihi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mutuniyar arziki amma a ranar alkiyama za a gani mutuniyar arziki ce ko ba mutuniyar arziki ba ce daga ran da kika shiga gidan miji har zuwa ran da Allah zai kaddara ki bar gidan miji duk abin da kike ganin daga ke dai mijinki ko ke kadai ko bokanki ko mai zuwa muke wajen boka dukkanin wannan abin wallahi sai Allah ya bayyana shi kai ki je lahira a buɗe littafin aikin ki mijinki ya ga ya ɗauke ki amana da alkawari amma kina da ɗan aike wajen boka kina da ɗan aike wajen mai sihiri kina da ɗan aike wajen ɗan bori me ake da bukata a lalata kwakwalwar mijinki don Allah za ki ɗaga kai ki kalle shi ya ce yana son ki yana ƙaunarki ya je gidanku ya aure ki ya biya sadaki ya gina miki gida ya ajiye ki safe rana dare abinci abin sha sutura har a wajen ɗaurin aure maroka suna ƙara mana da magana mai daɗi so da magana mai daɗi kuma a tahi a filin alkiyama a haike nan ke kullum tunaninki ya za ki lalata ƙwaƙwalwarsa ya za ki lalata tunanin shi ba a iya wa namiji abin da ake masa galibi ne an lalata masa kwakwalwa sai an cire masa wani hankali da tunani da Allah maɗaukakin sarki ya bashi sai ga a cikin abokai ana masa kallon garma-garma ana masa kallon mahaukaci ana mai in ya fara zance ɗaya biyu uku he kasa ƙarasawa me ya faru saboda an cire wani abu a cikin kwakwalwarsa an cire masa wani abin tunani Allah ya tsaye da ke a gaban shi ga mijinki ga ke ga 'ya'yanku da wannan mijin ga iyayenki ga iyayensa a ce matsalar wane ke ce Allah ya Allah ya kira ta da ya mutu bilar sara'in Allah ya yi gaskiya ranar da za a bayyanar da sirri asiri da yawa mata munafukai ne na ce mata bana da su kadai saboda wa'azin mata nake kuma da yawa maza munafukai ne da yawa sun binne ayyuka sun rufe sai Allah madaukakin sarki ya san shi da yawa mabarnata ne saboda sun gani ba a ganin su za su munafurci iyayensu su yi barna su munafurci mazajen da za su aura su je da barna wallahi duka wannan sai Allah madaukakin sarki ya bayyana ta a ranar gobe alkiyama dan Allah wace irin cin amana zaki je yi gaban Allah ga mahaifinki da ya lalata rayuwar shi saboda ganin ki zama mutuniyar kwarai mahaifiyarki ba dare ba rana wani lokacin dan kar a samu matsala kina kwance wata za ta ɗauki bokiti ta fita ta ɗauko ruwa ta kawo miki ki yi wanka saboda tana jin tsoron kar wata matsala ta afku da ki amma duk da haka kin munafurce ta kin kudindine wani surru kuma Allah ya bayyana a ranar gobe alkiyama dan Allah ya baki ci wasu a satin da za a yi auren su a satin suke munafurtar mazan da za su aura wasu ran da za a kai su gidan bazazan su a ran nan suke munafurtar bazazan da za su aura dan Allah idan Allah ya fito miki wannan ya zaki saboda irin waɗannan munafurcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ingantaccen hadisi yace ya rantse da Allah du matar da ta shiga wani gida da ɗan da ba na gidan ba ne aka bar shi a ɗan gidan ba ran da za ta shiga aljannar Allah maɗaukakin sarki wata tun tana da miji tana ganin tana da latisin barna da ta'addanci za ta shiga nan ta shiga nan ta shiga nan ta shiga nan har da mazan da suke da maganar baki su sun fi jin daɗin mu'amala da matan da suke da mazaje saboda tana ga tana da rufin asiri tana da lasisi duk abin da ta za ta tattalo ta da gida ta kwanta in ta haihu ma mai gidanta sai ce masha Allah a yi buɗa a kawo rago ta ci ko ma na gidan bane ba wallahi duk irin waɗannan idan akwai wanda suka binne Allah sa babu su a cikin mu amma dai muna faɗa ne tunasarwa ce da jan kunne duk wanda suka yi wannan wallahi sai Allah ya fito da shi kuma banda an fito da shi tukuncin ki manzon Allah ce ba za ki taba shiga gidan aljanna ba in dai kin san kin kudin da ne wani da ba na gidan ba ne an kai ba za a karba ba kuma shi ma daidai da haka Allah madaukakin sarki wa da miji a manzon Allah ya wa namiji hadisi kai kuma matarka ta kawo da ka san naka ne ka ce ba naka bane ka ki karba ka kore shi yace shi ma nan namijin har abada ba zai karbi gidan aljanna ba abinda ake kusakuwa da daddare ayi kuskus ayi munafurci a cucuwa ne a kore shi daga aiki a raba shi da garinsu a raba shi da mukamin shi ko wance suna zaune lafiya ƴan uwansa ko ƴan uwanta su haɗu su yi kuskus mu wance mun gaji da ita a kore ta kawai ba ma santa wata ba laifin tsaye ba laifin zaune kawai da yayinsa da kannansa mata saboda hassara da bakin ciki mata suna da wannan suna da gidajen mazajen su fa amma idan suka ga wata tana zaune lafiya a gidan mijinta kuɗin ku ne dai sai su haɗa zo su yi mitin kai ba kai kara aure ba shi kenan kawai komai he mace ɗaya kaza da kaza da kaza mu mu an maka wance suna da bukata sai sun raba wannan daɗin asirin da daɗin da yake zaune gidan wannan mijin da fahimtar juna wallahi asiri ta maka mu ba za mu yadda ba idan duk an yi wannan wannan gulmar da kuka yi da kulle-kullen da kuka yi da makirsin ya kuffutu wannan sabar gidanta wallahi tana zaune tana kallon ku gaban Allah haka za ka kawo ku ga ina ke kina cewa kaza ta tana cewa kaza to ayi kaza to ayi kaza yau mace bilas fara'i ranar alkiyama ba dan kowa aikin gabansa ya ihe shi ba wallahi da an sha kallo da ran nan ita ce ranar kallo wallahi duk kullen-kullen da aka yi da munafurci dai an gani kuma haka za a gani tangararan ba koyi Allah ya haɗo na farko ya haɗo da na ƙarfi ya haɗo da masu alfarma da marasa alfarma ya haɗo da maza ya haɗo da mata ana baji aikinki wallahi akwai abin kunya karki yadda a baje aikinki da abin da zaki ji kunya kuma idan kin ji wannan kina da abin da kika tabbatar mai matsala ne daga hannun ki tubar ma Allah Allah nayi amma jahilci yasa ne Allah ban san girman ka ba ban san isar ka ba Allah yanzu na san ka isa na san ka tsafe ta Allah ka yafe mu Allah ka rufa mu asiri wallahi idan kika yi Allah zai rufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka tashi alkiyama Allah zai yi sulhu da wani cikin bayi zai kama ya rike hannunsa ya ce wannan fa ce yi gaskiya ni nai wannan fa ce ni nai wannan fa ni nai a nuna mahi ga yana ya shiga lungu ya yi kaza wannan waye ce ni ne ya kake gani sai Allah an gama kun hiken ya yadda ya kamu ba mu fita sai Allah ce yadda na rufe asirin ka duniya ba ta sani ba yanzu ma ni da kai muka yi wannan maganar an rufe ta an gama amfanin tuba ke wallahi idan kin tuba zuwa ga Allah ko da Allah ya tona ba za a yi magana akan shi shi kadai zai tona kuma kin san ya tona kuma kin san ya sani kuma kin san ba wayo ba gare ki an kure wayin ki amma sai Allah ya fi da haka duk girman laifin da kike gani kin yi kamar lokacin da muka yi magana a karatun mata na kafin azumi na tuba duk girman laifin da kika aikata wallahi kin tubar Allah madaukakin sarki Allah da ya fi miki kar ki bari a je wannan ranar baki shirya mata ba kar ki bari baki je da tuba ba kar ki bari baki je da istighfari ba babu laifin da Allah madaukakin sarki baya fiyawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله يأتي شركة كوي بايا يافيها in aka ce shirka muna karatun tauhidi mun ji kihiyar tauhidi mun ji me ake kira shirka duk waɗannan bokayen da 'yan sihiri da za su sa miki ka'idojin da ba na Allah ba shirka ce Allah bai yafe wannan laifin wallahi ko shekara nawa zaki a cikin kabari ana miki azaba ki fada wuta ana miki azaba ba ran da Allah zai tausaya miki kuma ba ran da zaki shiga aljanna an gama ta wallahi ban garibar da mace za ta samu a gidan miji ba ta barar da addini babu ita kuma kowaye mijinta kowaye take aure babu shi duk abin da zai sa ki yi shirka ki yi saban Allah ki yi sihiri kawai dan ki zauna a gidan miji ai karshen dakikanta ta kare a nan gurin waye mijin shi me yake da akwai nawa ne abin da ya mallaka ki rasa addini a ƙarshen kazanta ki kuma yanzu ba baki sani ba ba ma ki duk lokacin da zaki wannan abin ki kare kwana ɗaya ko kwana biyu shine abin da rage mijinki a duniya in ya mutu ya zaki kuma wata idan mijin ta fa mutu har abada ta gama aure ba ta sake samun wannan mijin ba dan ba ta da ba dan ba ta da dabara ba dan me zaki lalata lahira a saboda tunanin duniya a makarantar mata akwai ajin da na musu karatu wata mace da wani abu na mamaki ya faru gare ta ita in garin Allah madaukakin sarki ya waye ba ta isa ta leko kofar daki ba kuma in tana dakin sai ta jabar gota lulluba ba ta isa ta fito ba haka rayuwarta ta zo ƙarshe dan kullun abin yana damunsa kuma ga hijinyar mace ba kowanne namiji bane yake iya shiga gurin da ya sakankance ran nan dai ta ce wa dan shigo ce ka shigo ba matsala ka shigo ba matsala ya shigo ta ce masa wallahi du jikina idan na buɗa maka wallahi guba ce da miki a jikinta ta ce na san Allah ne ya gaggauta mun azaba mahaifin ana mijin da take aure ta ce ni ne na hallaka shi na ɗauki abu kaza na halittarsa na kai ma boka saboda yi min abin da nake da bukata ɗanka na farko wane ni na yi kaza da shi na biyu ni na yi kaza da shi mana ayyanka da suka mutu dinni na ba da su saboda abin aikin da za a yi makabarta take zuwa da daddare ta ɗauko abin da za ta ɗauko an mata tsafin an mata sihirin ta yi duk abin da za ta yi ta kai inda za ta kai amma da ƙarshen rayuwarta ta zo sai Allah ya ce mata to daga yau kin daina fita ke ma kin zama mujiya mujiya ce idan rana ta yi shikenan ta koyi ba za ta ƙara motsi ba sai tsakar dare so ita ma haka take in dai rana ta yi ba ta isa ta leƙo ba rana ya ganta ta ce wallahi yanzu da ta ɗauke mayafin da yake jikinta tsutsa take cin naman jikinta tana rayu ta ce na san Allah ne ya kama ni amma ka yi mun addu'a ka roƙa mun Allah la'allah Allah ya rafu da ni ba mamaki Allah ya fi mu so wanda Allah ya kakkauta ba ya kama shi a duniya har tsutsa ta fara cinsa kan ya mutu dan san ka bata lokacin ma nema masa gafara bai taso ba kuma duka abin da take nema mallakar duniya yanzu ga hinan duniyar ina amfanin ta in dai ba zan leko daki daga safiya ba idan ta leko zuwa magariba to za a ji daɗin duniyar da daddare magani zaki sha ko wanka zaki ko yawo zaki fita sannan wanda bai leko ya gara na ba wata kilba lalle bane ya dauki hasken lantarki har yau kenan ce na in dai har mace za ta lalata rayuwarta akan abin da bai taka kara ya karya ba akwai wannan ranar da za mu tunkara a buɗe duk abin da muka aikata wallahi ya kamata mu shiga taitayin mu yau ma tubla sara'ir ranar da za a tona asiri komai ya fito fili wa yabqa sirru alaniya wal maknun mashhura ibn kasir yace abin da yake koye zai fito fili bawo yana da karin magana ce oh abin koya fito fili an yi ta kudin da na kudin da na kudin yanzu ya fito fili a duniya in aka tauna asiri wallahi ba a jin daɗi kunya ake ji sai ya gama ta sum sum sum sum sum sum wacce ba ta sa niqabi ma ta kuma sa niqabi saboda tana jin kunya abin da za ta gani a cikin al'umma sa niqabi addini ne sa niqabi musulunci amma wasu ba sa sawa sai abin kunya ya same su suna tafiya suna zazzare ido ba sa ganin kowa ana kallon su yau mutum bilan sara'ir to abin koyi zai fito fili wal maknun abin da yake asirce a ɓoye mashhur zai dawo ne labarin gari kowa ya sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a ranar gobe alkiyama yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a riwayar Umar dan Khattabi yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un inda ustihi ko astihi yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan yace idan Allah ya tashi alkiyama a filin alkiyama duk mayaudari duk mai kari alkawari sai Allah ya kawo tuta an kafa masu ana hisabi ita ku ful ful ful ful ful ful tana kada da an ce a wannan ma mai yaudari ne wannan ma mai yaudari ne wannan ma mai yaudari ne haka za a gani ana hisabi tana kada kowanne da alamar da zai tashi kuma Allah ya faɗa a cikin suratul baqara ko innal ladina ya'kuluna riba la alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا نعم الله يسيتو أرانا جزاء تاشاء الكيامة أقوى متانا دباسا إيا سيوا سيئرن سيوا مهو تتاما سبقوا الشيطان جيجر yana mika gigir saboda sashin su ɗaya a shanye yake wannan duk wanda aka ganshi a ranar gobe alkiyama to tun kafin a fara hisabi an san mai cin riba ne namijin da yake da mata guda biyu famala ila ahidahuma ya karkata ɗayar akir aka maida ta kal mu'allaka fatadruha ka kalmu'allaka ita shi ma ya tsaya ranar kiyama ya atar da shahin ɗaya gaba ɗaya swat babu komai ɗayan gahi da kiba da nama da koshi da komai ɗayan kuma kamar ƙwarangwal da an gaishe sai a ce to wannan mai mata biyu wanda bai adalci tsakanin matan shi kowane irin aiki da kika yi a filin alkiyama akwai tambarin shi da alamar shi tun kafin Allah tafi alkiyama wanda ita ce ma'anar yau mai tubular sara'i tun kafin a fara hisabi an san aikin ki da an ga mutum yana faduwa yana tashi yana faduwa yana tashi an san mai cin kudin ruwa ne da an ga mutum a shanyi an san cewa wannan mutumin mata biyu ne wanda ba mai adalci ba da an ga mutum an kafa masa tuta an san magulmaci ne mai cin amana azalimai da alamarsu mazinata da alamarsu ɗan luwaɗu da alamarsu barayi da alamarsu tun kafin a tashi alkiyama wanda Allah madaukakin sarki ya saba kuma zai ce sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu akwai mutane guda bakwai za a musu inuwa a ranar da inuwa babu sai inuwar al'ashin Allah madaukakin sarki dan ya faɗa ya ce wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin samaniya mala'iku sahu takwas za su taho da al'arshin Allah madaukakin sarki Allah kadai ya san mutum nawa ne ko mala'ika nawa ne a jikin kowane sahu su za su ɗauki al'arshin Allah. So, wani al'arshin idan aka zo da ita za ta yi inuwa, to sai Allah zaɓo wasu mutane guda bakwai. So, duk wanda ya shiga hima ƙarƙashin wannan inuwar alama ce ta ya tsira kuma shi ma alama ta a ranar gobe alkiyama. Shabun na sha'afi ijiratullahi ta'ala. Saurayin da ya taso cikin bautar Allah ko yarinya budurwa da ta taso cikin san Allah da bin addini da jin maganar iyaye da zuwa makaranta hadda qur'ani karatun hadisi amana alƙawari faɗin gaskiya tana ino a zaune su kujera za a samu su zauna duk wannan bala'in da ake banda su a ciki shabun na sha'afi a lahi ta'ala da aka samu waɗansu mutane guda biyu suka yi soyayya dan Allah har ke yanzu da ke da saurayinki ko da mijinki da ya aure ki in kun yi soyayya dan Allah kun zauna a gidan dan Allah in kun rabu Allah ne ya raba ku in zaman ya kare ma'ana kun kasa fahimtar juna ne kan wani abu na addini kin ya dau matsaya ke kin dau matsaya ba ku haɗu ba sai ka ce to mu hakuri mu sauke wa juna kuka hakura kuka sauke wa juna za ku haɗu a gaban al'arshin Allah madaukakin sarki har soyayya idan an yi ta dan Allah za a ce waɗannan su ne masu soyayya ta gaskiya Laila da Majnun ko ko Juliet da Romeo waɗannan su ne tambarin soyayyar turawa juliet da romeo na larabawa laila da majnun na indiyawa fa so ke mu a ranar gobe alkiyama ke sai allah ya nuna soyayyarki da ke da mijinki idan kun yi ta dan allah wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa iftaraqa ala dhalika mutane guda biyu an amfani da rajulaini ne a nuna soyayya amma miji da mata suna fadowa kawa da kawa suna fadawa aboki da aboki suna fadawa su ma ranar gobe alkiyama za a gan su a nan karkashin al'arshe suna hakince mutane suna gumi yana zuwa musu har baki wasu har zuwa idan sawu wasu har gwiwa wasu har madaurin wando wasu har cibiya wasu kuma suna haka ruwan yana nema higa baki suna dagawa haka haka fa gumi zai zo wa mutane a ranar gobe alkiyama an kawo rana dab da kwakwalwa kina ji kwakwalwarki tana tana farfasa haka za a yi tsayuwa ranar gobe alkiyama amma idan tambarin aikin ki da kyau sai a sake da kashin al'arshi sanar da mutumin da ya samu alfasha yana da damar da zai yi lalata da yarinya ya samu dama ya tabbatu zai yi barnar ko ce kin samu damar da zaki yi lalata ki ci amanar iyayenki sai kika tuno girman Allah madaukakin sarki kika ce inni akhafu Allah rabbul alamin ina jin tsoron Allah ba zan yi wani barnar ba ke ma a ranar gobe alkiyama sai an saki a karkashin al'arshi da alama cewa wannan ta kwarai ta samu damar barna taki ita ce alamata kowa yana da alama a ranar gobe alkiyama ko dai alamar da zaki tafi aljanna da ita ko alamar da zaki tafi gidan wuta da ita Allah ya sa alba alama da zamu samu ta alkhairi ce yawma tubla sarai fama lahu min quwwatin wala nasu a wannan ranar dan adam a gare shi ba wani ƙarfi in an je ranar alkiyama dan Allah wani ƙarfi kike da akwai Allah ya ce fa malahu min quwwa shi a karan kansa bai da ƙarfin da zai gagare mu yanzu ake da ita da ƙarfin da zai fada da Allah a ranar alkiyama a duniya wa yake da akwai barantana a lahira shi yasa ce fama lahu min quwwa bai da wani karfi ya riga ya zo mana sai da muka yi da shi kuma in kina da akwai din ya zaki mala'ika ɗaya fa in yi haka wala duka masallaci ne da kika san kin matse robar faro haka zai wa masallaci wala bai ma kai haka ba yadda kika san kin matse alawa daga birni bobun bobun an san ta aiko alawa da ake yanta da sigara ki ganta su ana hada ta haka a ciro ta ga ta kaya guda amma an kika haka yake lankwame ta so duka wannan masallacin mala'ika da yanyi haka wallahi ma tsaya zai idan ba ku gane ba ai an taba turo mala'ikan da ya duba wani gari na mabarnata an yi wa'azi sun ki an turo annabi ya ji ba aka ce annabin fice bar mu da su kada ka kuskura ayi asuba fice don haka tun kiran sallar farko annabin da hida iyalansa sun wuce an ce kuma duk wanda ya fita kare kuskure ya waiwai kar a waiwayo ka ce to wallahi suna ji asuba tana yi mala'ika ya kama garin ya girgiza karkashin ƙasa duka ƙasa yadda aka cicciɓo ta tun daga ƙasa ta bakwai mala'ikan ya yi haka yadda tsuntsu ke tahi haka ya buga fiffike tahi daga garin kawai sama yake tafiya wancan da suke tafiya suka ji ana ihu ana hayaniya yau muna zaune muka gari yana sama ba dole a ihu ba ana ihu ana hayaniya ba ta annabi lut sai ta jiyo kuma dama Allah madaukakin sarki ya ce kada kowa ya je wanda ta jiyo matar ka ce saboda za a hada ta cikin waɗanda za a hada a cikin waɗancan halakaku tana jiwa da ta ga bala'in da yake faruwa kawai ta fandare kenan an gama da ita shi ko tunda an ce kar awo ya zai juya ya ga ta sandare ko bata sandare ba ina ya yi gaba sai bayan sun je mafaka ne ya gane ta juya an sandarar da ita an gama mala'ika ne da ya kai su har cikin sama wasu malaman suka ce hatta karan zakaru na garin sai da mala'iku a sama suka ce zakara yana tara ya ji bala'i kuma da Allah ya ce a buɗe sama a musu ruwan wuta babba aka jiba kuma aka juyo garin tun daga sama wutsul wutsul wutsul wutsul wutsul wutsul wutsul za a dawo jorin a kife haka aka kife shi wannan ruwan da aka yi sai zaman to iya gurbin garin saboda mala'ika ya ci kohi an fada sai ya rami wannan ruwan da aka yi sai ya fada ne gurin da ake kira albaharul mayyit dead sea har da akwai shi a kafar jordan gurin da aka halakar da mutanen da suke ruwa so idan mala'ika zuwa wannan garin daya haka da mutane a gari dan Allah idan kin je alkiyama a gaban Allah wani karfi zaki nuna wa Allah madaukakin sarki fama lahu min kowa Allah ce bai da karfin komai wala nas sannan a wajen karfin sa ba da masu taimako mala'iku wallahi ba su isa ba annabawa ba su isa ba mutanen garinku ba su isa ba fama lahu min quwwatin wala nas na'am والسماء ذات الرجع Allah sai maimaita rantsuwa a ƙarshen sura yace ina rantsuwa da sama zatin raj'i ma'abociyar zubar da ruwa ta zubar ta sake zubarwa ta zubar ta sake zubarwa ko sama da take kawo arziki ta sake kawo arziki ta sake kawo arziki yace Allah ina ce ina sake rantsuwa da ita
wal ardi zati sad'a ina rantsuwa da ƙasa ita kuma ma'aboci ya tsantsagewa in ruwa ya sauka ya huda ta shuka da iri da yake ciki ta tsage shukar ta fito ce ƙasa ce ina rantsuwa da ita ba ta sada in kina so ki gane yadda ƙasa take tsagewa samu kwallon wani abu ki tona a gida ki sa shi ki maida ki dandaɓe kina zuba ruwa kina zuba ruwa wata rana za ki ga ta yi kumbura an ƙara ta kumbura an ƙara yake ga ta yaki wannan yagiyar to Allah ita ce kiran zuwa da ita wal ardi zatu sada yadda wannan kasar ta tsage shukar ki ta fito duka shuka mu aki wata rana za a yi ruwa kasa ta tsage duk mu fito daga ciki Allah ce yana rantsuwa da kasa ma'abociyar tsagewa innahu laqawlun fasl Allah ya ce innahu shi wannan alqur'anin laqawlin furici ne magana ce fasul wacce take daki da daki mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya mai rarrabewa tsakanin daidai da ba daidai ba mai rarrabewa tsakanin abin da ya dace da abin da bai dace ba innahu laqawlun fasl magana ce mai hikima mai dacewa na wama huwa bil hazl wama huwa bil hazl shi wannan alqur'anin ba wargi bane ba wasa bane laqawlun fasl tabbatacciyar magana ce ta gaskiya babu abin da ya yi daidai kamar da alkur'ani ba abin da ya zama gaskiya kamar alkur'ani wa ma huwa bil hazli ba wasa bane ba wargi bane inda za ku gane wasa da wargi da Allah yanzu a wayar ku kaɗan ne ba su da ebook a wayoyinsu in suna da ebook akwai yan littattafai da ake rubutawa ana turawa sai ga ta kwanta akan gaba tana ta karantawa tana ta karantawa eh wallahi ya shigo da asuba ta yi kaza ta ce mishi kaza ta ce masa kaza idan ta tashi kuma aka ce to ke ga mijinki irin wannan abin da ke karanta ga tara kunya tana nokewa saboda mai wancan abin da take karantawa a hewar rigi ne da wasanni abu ne da yake faruwa a fim yan fim ya nuna mace ga wata nan mai jarabar son mijinta mai biyayya mai da'a mai faɗar kalmomi masu daɗi to kin gani eh kin kare to mijinki zai goda da daddare ga ya masa haka da kai Allah ba zan yi ba wannan ba za ki iya ba ki da nuna duka wasu abu a hajji ne wasanni ne ya ce ƙur'ani ba irin wannan ba ba irin abin da ake gani ba ne a fina-finai ba irin abin da ake karantawa ba ne a littattafai magana ce ta gaskiya daga Allah maɗaukakin sarki yanzu da daga lokacin kawar karanta wannan sura muke bayanin ta kin ji yayi kama da littafin da ke karanta kin ji miki magana kama da magana jari kin yayi kama da kwana 90 kin ji yayi kama da izzar su bai yi kama ba ina ce innahu laqawlun fasl وما هو بالهزل نعم إنهم يكيدون كيدا sai Allah madaukakin sarki ya koma ga gungun kafirai wanda akan su zai cike sura sai ya ce su kafirai da arna da ƴan ta'adda da waɗanda ba sa san addini yakiduna kaida suna kulla makirta makirtan su wannan ke ma har da ke idan kin yi imani amma akwai makirci a tare da ke Allah na so ya ga miki a ƙarshen mai makirci yake innahum yakiduna kaida su kam suna kulla makirci ne a yamkuruna bin nasi fi da'awatihim ila khilafil qur'an suna kulla makirci ne zuwa ga mutane su bi abin da yake sabanin alqur'ani ke ma idan kina da yar karamar daba mutanen lungu ko ta za ta baro gidan mijinta mun tafi kasuwa mun tafi ofis mun tafi gurin sana'a mun tafi gona kai wani ta leko daga kan katanga wani ta fito daga gidan mijinta wani ta leko daga nan to me faru shike nan wani ta kasa kunne wani ta kasa kunne duk su cinye mazajen su kafin su da daga gonakai sun tafi da musu abinci amma sun zo suna gulma shi yasa Allah rawa da gidan lungu wanda suke gidan lungu ko Allah fito da su fili wanda suke da shi Allah sa su musuluntar da lungu ya koma gidan bautar Allah ba gidan gulma ba galibi a lungu a nan ne aka fi gulmace gulmace a nan ne aka fi wasa aka fi wulakanta aure inda za ka ga lungu ya kasar da duk matan lungu sun fito wasu ba wallahi har ahlu suna ba sa fitowa da hijabi kawai gani take kamar zakar gidansa take daga wannan gidan kawai tukur tukur tukur ta fito ta tsallaka nan gidan me ya faru za mu je mai gulma yake nan wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo sai ka tada su bakwai ko su takwas sun mimmike suna cinye naman mazajen su sai gulmar wannan tana fada sai ki aka ganta nan da ai saura kwana biyu aka mata kifi da ba ita wacce take rena mutane kaga yanzu ita ta kawo gudunmuwa da ita aka yi gulma tana miƙewa ita mai hada da ita to duka waɗannan makirce-makircen da ƙulle-ƙullen da kuke Allah ya ce yana sane innahum yakiduna kaida suna ƙulla makirci ne wakidu kaida Allah ce ni ma ina tsara nawa kaidi Allah baya kaidi amma in kin yi zai miki daidai da abin da kika yi wallahi duk abin da kika kulla a daidai lokacin Allah yana kulla yadda zai warware ya kama ki har lokaci ya baki yakiduna kaida وأكيد كيدا نعم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله يتي فمهل الكافرين كثورة روما سكافر تيما آيوهم كي سائدو كالليس إن كي وأزي كي كي وأزي كي كي وأزي بكي جبا أكي تورن كي أكي الله يتي فمهل الكافرين كثورة روما كافرين كتنك إدو كو كالليس فأنا كأن هيني رجي ai an wirhum wala tasta'jil lahum ka saurara musu karka yi gaggawa kwana nawa ne duka arnan da suka yi arnanci kwana nawa ne aka gama da su wallahi kwana kaɗan ne aka gama da su babu kabilar da suka yi arnanci suka yi shekara sama da dubu suna arnanci Allah bai kama su babu su akwai da su da suka yi ta'addancin suka yi ta'addancin suka wa Allah fito na fito sai Allah ya ce ga annabi ya ce ga musu an ba ku dama free days kwana uku kowa ya ji iya karshen dadin da zai ji sai wutar jahannama a ga ga an gari mafi saukin ta yanzu ke in kin koma gida kin zauna ce to hajiya mun baki aran rayuwa kin ji dadin ki kin more kin haihu kina da 'ya'ya kina da arziki da kuɗi a banki sauran kwana hudu ki mutu amma an baki dama ka he duk abin da kike so ki ji duk daɗin da kike so ki ji dan Allah za ki ji wannan daɗin mutuwa kawai za ki fa sauran kwana uku za ki mutu kuma za ki tafi aljanna amma ji daɗi to wani irin daɗi za ki ji dan malini za ki dafa ko kwanan-kwanami lemo za ki saya ko AC za ki kunna bacci za ki ko tireni za ki rawa za ki ko karatu sai ki rasa to wani irin jin daɗi za ki arna akwai da suka Allah haka yake ce musu faƙala tamatta fi darikum salasati ayyam zalika wa'adun ghairu makdud aka ce to kowa kuma gida ku ji daɗi na kwana uku kwana uku kawai muka ba ku Allah ce kuma alƙawari ne da ba ƙarya a cikin shi yasa ce fa mahilul kafirina duk inda kake ganin arna suna Allah ce ka saurara musu fa mahilil kafirina ka saurara wa kafirai amhilhum ka musu jinkiri ruwaidan na dan karamin lokaci haka Allah madaukakin sarki ya ce musu fa mahilil kafirina amhilhum ruwaida dan karamin lokaci idan ka saurara musu wannan ita ce suratul tariq ita ce abin da zamu iya kawo a cikin bayanin suratul tariq mun garin suwar Allah da abubuwan da ya rantse a farko a ciki mun ji halittar mu mun ji yadda Allah yake da ikon ya dawo da mu a bayan mun mutu mun ji isar Allah da buwaye shi ga yadda yake halitta kuma ban da shi ba wanda isa yi yana da ikon da zai mai da abin halittar in mun zama to halitta yana da ikon da zai rayar da mu kuma ga ran da za a bayyana duk abin da muka ɓoye har a cikin zukatansu wallahi abin da kika saka a zuci kika tafi wannan abin sai an dawo miki da shi a ranar gobe alkiyama kin gan shi kwarara a rubuce sannan wanda yake ganin yayi karfi ya buwaya yana da arnanci zai zuwa Allah fito na fito Allah ya ce to ku ba su tsara duk abin da za su tsara mu ma muna da tsarin ai muku hankuri na dan lokaci kaɗan ne za a haɗu a gaban Allah madaukakin sarki wannan abu mu sa a cikin zuciyarmu in mun karanta a sallah muke tuntuntuni waɗanda suke da ƙur'ani mai fassara su saurari karatun su sake bin ƙur'ani mai fassara su yi ƙoƙarin sawa a cikin ƙwaƙwalwarsu in suna sallah suke tuno abubuwan da ake faɗa za mu ji gabanmu suna nauyi suna sauƙi suna rutunawa ga Allah muna hararo girman Allah in muna da laifuffuka za mu rage in muna da dagewa za mu ƙara abin da muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna muna mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace din a gurguje mun ja lokaci da yawa ga 'yan tambayoyi da kuka rubuto wanda zai ce assalamu alaikum Allah gafarta malam dan Allah tambaya ta ita ce akan mace mai ciki saboda jinyar da take sai ta sauke azumi to ciyarwa za ta yi ko bayan Allah ya ba ta lafiya ramawa za ta yi idan mace tana da juna biyu ta ajiye azumi ɗayan dalili biyu ne ya sa ta ajiye azumi ko dai ita lafiyar ta kalau ba za ta iya azumin ba in ta yi za ta galabaita ko ta rasa rayuwarta sai ta ajiye azumi idan Allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya ta sauka ta ji da ƙarfi a jikinta sai ta rama azumi azumi kaɗai za ta rama babu abin da za ta yi wannan ta rama hin a shekara ɗaya ko a shekara biyu ko a uku ko a hudu ko a goma ko a sha biyar ko a sha ashirin ko a talatin ramawa za ta yi wanda ta ce mace ta farko da ni na ja wannan magana na san mata da suna cikin sanata ciyarwa zan yi kuma muguwa ya ta buɗe abincin mijinta wai ta bada Allah ta mata azumi kuma ta yi da shinkafar mijinta ba haka bane ba ramawa za ki ko shekara talatin ne yana kan shi yakin rama sai mace ta biyu tana da ciki tana da lafiya idan aka ce ta yi azumi za ta iya amma likitoci sun gaya mata ko ita ta fahimta in na yi azumi ɗan da yake ciki na zai halaka zai galabaita zai samu matsala sai ta ajiye azumi saboda dalilin ɗan da yake cikinta yanzu sababin sauke azumin ba ita ce a karan kanta ba sababin ɗan da yake cikinta ne ita wannan za ta rama wannan azumin da ake binta kuma za ta ciyar ita ce inda ciyar mai azumi take tasowa amma haka kawai mace ta ɗauki hatsi ta bada azumi ya wuce amma malama kuma hatsin ba naki ba hatsin kan ya yawa wannan ita ce ramuwar mai azumi in dalilin ajiyewar ke a karan kanki ce azumi za ki rama in a dalilin ɗan cikinki ne in kin rama azumin sai kin ciyar wannan kuma babu laifi ciyarwar ta zo kafin ramuwar azumin wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum wa rahmatullah malam da yawan mata idan sun sami sabani da mazajen su sai a ce matar ta yi hakuri ta zauna da mijin saboda 'ya'yanta ko kuma ita da kanta ta ce saboda 'ya'yanta take zaune da mijin menene matsayin wannan auren aure ne ma a dama aure dalilai da suke a zaunar da shi abinda yake sa ake yin aure soyayya ce abinda ya sa aure yake ɗorewa tausayi ne ya sami yake cewa menene waje alabai na kuma waddatan wa rahama cikin hikimar allah maɗaukakin sarki ne ya saba muku abokan zama abokan wannan zaman sai ce ya sa soyayya in yana son ki kafin a yi aure wallahi ba iya bacci ke ma an cika dabar ba ki kina tuzwi kina bika kin kasa bacci a jima ki kalluwa ya iyo duka ko bai iyo ba ki ya kira ko bai kira ba ya sa ko wasu ko bai sa wasu ko a wasu abba ya turo jajayen fulawai ko bai turo jajayen fulawai ba ki daga ki buɗa ki bada ki aji ki yi asalatu asbahi ki kirauhi wannan duk soyayya sai ta hana ki bacci ta hana ki bacci amma da an zo an yi auren wata daya wata soyayyar ko wata daya bata yi wata hekara daya wata hekara biyu da an yi kuma ya fara wani tunanin in kin bata masa da yayin kura sai ce ka samarin ta bakwai duk tawatsar da su saboda ni an yi kaza an yi kaza yanzu an yi an nasa keta ba za a ce ban kyauta ba sai ce bara yi hakuri bara an barta ta kara wata biyu yanzu kin ga a zuciyarsa bara an barki ta kara wata biyu ne abin da ya rike wannan auren da kuma tunani da wani tausayi ke ma zai ki kalla ka bawan Allah nan ya sha wahala ka wallahi ya ma taɓa zuwa ruwan mu gwaru ba ruwa ya ke muna sallama ni na tabbata bai je kofar lungu ba ruwa ya fara dukansa yanzu kawai haka ba komai sun fice in tafi ba masa adalci ba bara an saurara masa tara hinaki to waɗannan tunanen-tunanen su ne suke riƙe aure in an aihu sai kiga kina son yaron yana son yaron in kun rabu shi zai riƙe yaron ko ke za ki riƙe yaron shi yana tausayi ke kina tausayi haka ake riƙe aure kuma har ya zai karhe amma asalin rayuwar auren mai daɗin ɗari bisa ɗari duka dukanta wata wuce wata ɗaya wadda ba ta da matsala shi yasa laraba suke kiransa shaharul asal tura su kira shi honeymoon idan sun yi aure saboda wata ne mai tsada galibi hutu ake ɗauka yanzu ka bar argument to sai in kama kuma otel a abuja sai in ɗauke amarya haimu tafi can wata guda zabi wannan shine watan da ya fi kowanne daɗi daga yi sauran kuma ya haƙuri saboda ta ƙil kafin wannan watan ya cika ta samu juna biyu shi da mai tsafta ya santa da yanga yanzu da ta ta haiga sartuwa shi ko babu abin da Allah ɗora masa irin tsanar rantsuwa to tun daga nan haƙuri ya fara da da zafi zafi za ta tashi cu-cu yanzu da ta sa fulawa ko tana sa mai sai kuma ah sai amai sai ka ya fara tsoki shi ke na fita wajen aiki na sai abinci tun daga nan wallahi hakuri ya riga ya fara in aka fara wannan hakurin har aje karhe kuma yasa an kin je wajen manya za su ce miki kawai ki hakuri in an sake miki ma an kai ki gidan wani mijin wallahi ma haka za a maimaita shi ma in ya sake wata matar haka za a maimaita su mata da ba sa sake aure ba sa jera maza yasa ba sa ganin matsala amma namiji in ya auri wata in dan ta masa hauhi ne sai bara an karo to hauhi ya karo in dan ta baya wani sai bara an karu to hauhi ya karu in yayi hudu kowace da matsalarta kuma za a iya samu lokacin da a sati daya duka wannan matan hudu yana fada da su kadai nan ya je sun yi fada saboda ba ta ba kudin cefa ne nan ya hana ta fita unguwa nan yara sun hada su nan bai ba ba yayanta yayin rabo kuma an baya unguwa amma ya manta yayanta saboda ka duk inda ya ji ana haka za a jera ta duk kowace ba za ta masa maganin matsala ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafrah mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kada kawai haka mumini ya ji baya son mumina in dan ya kyamaci halinta ne tana da halin da zai so shi duk mace ta duniya tana da alheri kuma duk mace ta duniya tana da matsala ba matar da ba ta da matsala sai hurul aini Allah madaukakin sarki ya ba musu inda namiji yake da alfarma kenan a aljanna yana da wasu matan banda ko kuma kuna da mazajen ku a gidan aljanna kuma Allah zai sake muku kira ta musamman inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abka za a sake muku kira ta musamman inda kuke da matsala a rayuwar duniya za a gyara kuma sai ku jagoranci mata nan gidan aljanna sai ku zamanto ku ne shugabanni a gidan aljanna umuman dai ba auren da ake wanda bai da matsala karke da kanki duk yadda kawarki ta gaya miki yadda mijinta yake son ki kawai ta fi ki son miji ne ta fi ki dabara sai ta lalata ta gyara nata ta sahi a packet sai ki ganki karau abin sha'awa ke kuma in kika lalata naki ke kika lalata ke ta fita miki dariya kin buɗe asirinki kin lalata gidanki ke yasa iyaye suka suka san aure haka yake sai ki hakuri ko ba komai zauna dan ƴaƴanki da muka karanta suratul mujadala ai mun faɗa ko ta ce manzon Allah na bashi rayuwa ta fa na shimfiɗa mai ciki na na ba shi yaren data na ba shi ‘yan matanci na yanzu na girma na yi ƙiba na yi teɓa na yi ‘ya'ya kawai ya sake ni ya min zahari manzan Allah ina da ‘ya'ya fa in a kazahun za'u wa in a kasuhun ja'u in na bai shi sun lalace in fita in tafi gidanmu in bar ‘ya'ya na anan da sun lalace don Allah wata kishiya za ta zauna ta rike miki ‘ya'ya irin yadda za ki rike babu iya adalcin da za ta yi musu yana in ta dafa abinci ta daidaita su da 'ya'yanta amma lokacin da za ta sa 'ya'yanta a ɗaki ta musu faɗa ku yi kaza ku kiyaye kaza banda kaza in an yi kaza kana za ku yi za ta haɗa da naki ba ta haɗa ba lokacin da ta kora su ɗaki ta ce ku je ku yi faɗa ku kwanta daban lokacin da ta dawo ɗaki 'ya'yanta ɗaki ta ba su shawara kina ina ba ta ne ta ce in ba na gaban 'ya'ya na lalacewa ba su in kuma na ɗauko su na taho da su gidanmu ja'u yunwa mata ihe su don Allah wace mace ce take da 'ya'ya biyar take da 'ya'ya goma take da 'ya'ya uku suka rabu da mijinta ta rungumi 'ya'yan ta koma da su gidansu kuma 'ya'yan suka ji irin daɗin da suke ji a gidan mahaifansu ba su fi goma cikin ɗari ba da yawa idan ta ɗauki 'ya'ya sun koma wallahi wulaƙanta suke lalacewa su domin saboda kar a samu wannan matsalar ko su lalace a gidan ubansu ko su sha wahala a hannun sai a ce yi haƙuri ke da taki shawara da taki tarbiyyar da taki kulawar da ƙoƙarin mijinki da ka abinci ƴaƴanku za su tsira ya ce to ku zauna don ƴaƴanku wani ne ma'anar da ake nufi kuma aure na nan lafiya kalau a yi haƙuri mu yi haƙuri da juna ko ku yi haƙuri da mu mu mu yi haƙuri da ku haka ne mace ta yi haƙuri namiji ya haƙuri ba wanda baya haƙuri ya ma aka kira da aure cewa ibada ne an ce akwai zunubin da dukkin roƙon Allah a duniya ba za a yafe miki ba amma sanin aure ya yafe miki saboda akwai bacin rai wata ran ba laifin tsaye ba laifin zaure kin masa duk gwanin duniya yan kika yi rahin sa'a ya dungure ke kamar sai mare ki kyan kuwa in kin karu koke in kin karu koke koken ki kuma in kika dawo haka za a ci gaba da rayuwa wannan bakin cikin da za a haɗe ya duba wani katon laifi Allah ce to na yafe miki shi ma namiji he ya gama wahalarsa ya gama guminsa da komai ya dawo gida matar ta kalle shi ta ce in ka isa dan halakka sake ni in uwarka ta haife ka da jini ka saka ni ka ga mutum yana karkarwa wannan yarinyar kamar in haɗe ta ni za ta kalla ta cewa haka in yi haƙuri ya haɗe shi ma sai Allah madaukakin sarki ya ba lada ba wanda baya daukan pressure namiji yana yan wahala a aure mace tana shan wahala a aure yasa manzon Allah ya ce istausu bin nisa'i khaira in za ku ba kanku shawara akan mata ku ba kanku shawara akan zanzanto da alkhairi ake hakuri ake hakuri ake hakuri Allah ya samu dace dan Allah menene falalar raka ok menene falalar raka'atul fajri da walaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan walaha yana cewa ita salatul awabina sallah ce ta masu yawan komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda suka har hada kayan su suka sallami duniya suka koma ga Allah to sallar su wata kadita dinkima da yasa zaki ga galibin sallar walaha dattawa sun fi yin ta saboda su sun gama da duniya yanzu lahira suke bukata suna daga cikin sallar walaha din sallah ce ta waɗanda suke mai da al'amuran su zuwa ga Allah madaukakin sarki kaɗan daga cikin raka'atul fajr in ban manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta fi duniya da abin da ke cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a tafiya ko a zaman gida babu rana da ta fito ta fada ba tare da ya raka'atul fajr ba a rike ta tana da kyau Allah ba mu ikon kiyayewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malama ta aminiya ta ce tsautsayi da kuma rashin haƙuri ya sa ta fada cikin mummunan bala'i tana da aure amma ta yi da tsohon saurayinta saboda wai mijinta baya ba ta kulawa kuma ko da zai kusance ta baya duba ga al'amuranta shi kawai buƙatarsa in ta biya shi kenan ba ruwanta da tata kuma rantsarta kuma baya mata abin da zai gamsar da ita ta ce kuma in ya fita tun safe sai dare yake dawowa ko da ya shigo da rana baya iya minti biyar zai fita ko kwalliyarta bai damu da ita ba wasu lokutan ma sai ya shafe kwanaki bai kusance ta ba to da na saka tambaye take na ga ta yi tsawo da na tambaye na amma ta dunkule tabna ta tambaye shi yace ba komai ita kuma hakan yana cutar da ita ba ta samun farin ciki a gurinsa to yanzu ta ce ta yi nadama zinar da ta aikata kuma ta yi taubatan nasuha amma har yanzu tana tsoron gamuwarta da Allah malam wace shawara za ka ba ta game da wannan lamari zan yi rikodin in na je zan kunna insha Allah ta'ala so wallahu alam duka abin da yake na jarrabawa da masifa da bala'i Allah ya jarrabe ta da shi yanzu na cikin cikin karatu na na ambata cewa ranar alkiyama duka wani abin da muke ganin a boye muke Allah madaukakin sarki zai fito da shi sirru kuma shedan shine yake mana wasa sai ya kawo miki wani abu cikin kwakwalwarki wanda a zahiri babu shi ko yan fina-finai su nuna miki abin da wallahi a duniyar zahiri babu shi ga yadda ake zama a gidan miji ga yadda ake tarariyar mata ga yadda ake kaza ga yadda ake lahita ga yadda ake haɗe ta wallahi a duniya fina-finai ne a zahiri babu wannan abu ke kuma yake ɗauka ki sa'a ranki dan mijinki ɗaya ki ce dole ya miki wannan ba haka bane ba nan da nakin kike da akwai ki za ki tarere ya ki adana sai kuma ki so shi a yadda Allah madaukakin sarki ya baki shi kowane namiji yana da ɗabi'a da Allah ya halicce shi amma galibi suka ce ba za kashi biyu ne shi namiji mai aikin yi doka yake badawa solo biyo namiji banza ni ne yake da lokacin tareriyar mace ba a gane ba ko namijin da baya iya tabuka komai to shine yake tararriyar mace saboda yana da lokacin da zai ma ji zancen soyayya ya sa su a kwakwalwarsa ya gyara shi ya dawo ya gaya matarsa da take gida amma kawo abincin safe babu na rana babu na dare babu barawa zai hango katanga ta inda laika ke gani ya tafi so wannan zai iya mace amma namiji wanda ya sha wahala a gurin aiki ya dawo bukata yake huta kuma ya bude babin soyayya ba duka bane za su iya abin da ake da bukata abin da Allah ya baki na ɗa namiji shi ake so ki gamsu da shi yasa ma a cikin takawa ma'anarta aka ce wal qana'atu bil qalil me yadda da dan kadan da Allah madaukakin sarki ya baki ke abin da kika san maza suna iya nuna soyayya kashi 100 cikin 100 in an yi kuskure ta in cikin 100 ki abin da kika sani sai Allah ya baki miji kawai abin da zai iya nuna miki na soyayya kashi 10 cikin 100 to ita ce taki a babi da littafin soyayya kashi goma ita ce Allah ya taki ya za ki yi kenan yi haƙuri da wannan goma cikin ɗari wancan saurayin tsohon saurayinki da kika ci amanar mijinki da shi wallahi idan shi kika aura kuka yi wannan zaman da kuka yi da mijinki wallahi ba zai miki abin da mijin naki ya miki ba shi ma ya iya gaya miki ne saboda ba iya biya sadakin ki ba ya iya gaya miki saboda ba shi yake zaune da ke ba ya iya gaya miki saboda soban tafiya wutar jahannama ne zai iya gaya miki ta kalmomi na yaudara shedan ba abin da ba iya gaya mutum yana so yaudare da haka wannan dan uwan shedani ne yasa zai iya gaya miki haka wallahi da kin aure shi a kaddara wannan mijin ya sake ki na miki alkawari kuma ki gwada wallahi ba za a yi sati ba sai ya kalli idan ya ce miki shegiya munafuka azalima saboda ya san kin ci amanar mijinki har abada kuma wallahi ba zai taɓa yadda da ke so wata da Allah ya kaddara asirin ki bai tonu ba wata da Allah ya sa kika yi nadama kika kira shi tawbatar nasuha abinda zan baki ki ta istighfari ki ta istighfari ki ta istighfari ki ta wa mijinki addu'ar Allah ya masa yafe masa shi ma Allah ya bayan fansa Allah ya yafe masa ki ta masa addu'a kin ci amana shi wata yawan addu'ar da zaki yi mashi da yawan istighfarin da zaki yi mashi sai zama to Allah madaukakin sarki ya kalli yawan ibadar ki da aikin lada da kika yi a kansa sai ya nemi kyocin cutar da kika yi mishi amma wannan ba karamin bala'i bane da musifa wallahi inda shari'ar musulunci ake sai na baki shawara ga yawo mijinki gaskiya kai kanki wajen alƙalin a yi miki hukunci a haƙa rami a sa tubali a jefe ki ne sakamakon ki so duk bala'in da ya kai haka kin san ba karamin da da kika aikata karke da zuciyarki ta sake maimaita miki haka karke da zuciyarki ta sake ganin bakin halinki kuma na sha faɗa idan namiji mai yawan gantali ne mace ce take da da shi gida in namiji sangartacce ne mace ita ce linzami in namiji baya jin magana mace take koya masa yadda zai ji magana galibi matan yanzu su ne ba su da ladabin ya ake iya sarrafa namiji yana da matsala take samu babu abu mai daɗin sarrafawa a duniya kamar namiji haka wata mace tace ku maza banzaye ne haka take ga yarta na faɗa a tsaye daga cikin makarantar mu na mata da hi kuma zan rufe insha Allah ta'ala suna tafiya a mota sun dauki shata yarta ce jikarta ta iyo yaji ta ce wallahi kin ban mamaki ni fa ka kanku yau shekarar mu 60 da hi ko kama da haka ce mu taba yaji mu taba faɗa da shi babar kyau shekarar ta kaza a gidan miji ba taba damun ke ba yanzu yau duka kwana nawa ke dawo yi akwai banza ma irin namiji namiji daɗin sarrafawa gare shi sai kuma zai mana tuka jara ta namiji banza ne namiji daɗin sarrafawa gare ni yau duk maza shashashu ne kawai haka zai yi fakin ya na ɗauko ku a mota ko kuna ce mun banza ne he wannan tsohuwar ta gane fa yanzu ta ɓallo ruwa wannan namiji in ya tsaya sauke su zai kuma dawa ne sai da ce amana kula shi wannan direban daban yake a cikin maza tana faɗin haka da faki faza ya gangara gefen haya sai ya juyo da siyarin mota sai aka ci gaba da tafiya sai ta ɗaya haka wato kin gani har na gama da shi fa so duk namiji wallahi abin da yake da bukata dan kalma ɗaya ce kalma biyu banza yi da mu maza za mu zo da bala'i da musifa da waye amma cikin ladabi da biyayya in kika karɓi laifin ki kika ce ai hakuri magana ta wuce sai mu take huce to kuma za a yi fa in aba anakum fala tabagu alaihinna sabila idan har sun muku da'a sun muku biyayya sun saurare ku Allah ce ka ku sace kwakwala wani laifi mana yasa ake ga galibi mace ita ce mai kwakwalan laifi namiji baya kwakwalar laifi shi da an yi na wannan lokacin ya tunzura kai hakuri Allah ku ci zuciyarka haba mai gida yanzu mai gida na ban abokiyar fadanka nawa nake dan Allah kai hakuri Allah ku ci zuciyarka Allah ya baka hakuri kuma kare ga alamar izgilanci matsalar ku lokacin da kuke ba da hakuri wani lokacin akwai izgilanci to yake na yi hakuri yi hakuri sai ga kira yanzu kin me da shi tsana abin wasan ya rago kawai wani bala'in ya sake fitowa amma a zuciyar ke ga kin samu damuwa so yake ga kin haƙura Allah ya hutu zuciyarka ko kin masa laifi ya zo hakan kujera yana kumbura yana tsimi ya fahi idan kika zo kika kawo ruwa zauna a kasan kujera kake hau kujera ran nan zauna kama kafafun kina matsawa kina cewa ta Allahu akbar astaghfirullah astaghfirullah da Allah mai gida kai hakuri yanzu kanki a ƙasa kina matsawa kina bashi hakuri shi kuma a sama ya rasa yadda zai lokacin da ake dago kai ya gama hucewa murmushi za a yi auce wani babi din wallahi mace in tana da hankali mace in tana da nasuwa namiji wallahi kamar dan da take gone ba su da bambanci wanda da kaina na faɗa na yi nazarin haka da mutan da kike goyo da mijinki duka matsalar su iri ɗaya idan ɗanki da kike goyo wata hida yana kan gada yana kuka namijinki yana falo yana kumbura duka matsalar iri ɗaya ce wala ki fara saurara galibi wajen yan ku kuke tafiya saboda kuka suke ko yanzu shi kuma daidai wannan daidai lokacin zuciyarsa ce take ta farfasa sai ku zaɓi kuka na zahiri ku kyale wacan ta farfasa ɗin amma namijin lokacin da ya fuskanci gaba ɗaya hin kika ba da hankali wancan kukan bai dame ki ba ko da a ƙasan zuciyarki kina je kamar za ta tsatsage ki in yaga kin bashi kula da yake da bukata sai da yake dauko min yaron yanzu shine zai miki renan saboda hikin kula da ki yanzu shi sai miki renan yaron hikin miki renan mijinki da haka da miji da dan karamin yaro iri ɗaya ne duk matar da ta kasa wa mijinta irin abin da za ta wa yaron ta dan shekara biyu tana da matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗa da ya ga mala'ika a kogo ai da waye gidan shi da ya dawo Khadija ai rungumarsa ta yi ta dora shi akan cinya tana jijjiga shi tana kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan yanzu kenan yaro da ya tsorata ya razana ya dawo gida kosa ta nake runguma sa take tariki akwai lokacin da namiji in ya shigo gida wallahi yake dora shi akan cin yake rungume abinki sannan za a tsotse ta ya dawo kan hayyacin duk yarinya da take ganin mijinta hekara sa 70 ita hekara ta ya takwas ba ta iya rungume ba ta jijjiga shi tana da matsala to barantana ke da kika yi sa'a mijinki 40 ke 38 me a ciki kamar sa'a da sa'a ne kawai so ko karama ce sai kin zama oshi sai kin zama yaye shi sai kin zama abokiye shi sai kin zama kanwa shi wani lokaci sai kin zama ishi duka waɗannan matakan sai mutum mace ta yi in ta ɗauki ɗaya ba ta ɗauki ba dai tsara matsala cikin gidanta ƙarshe dai ita wannan ta ji tsoron Allah ta tuba wanda suke da tunanin irin nata su fidda daga kwakwalwarta kar mu baccin amana su shigo gidajenmu mutane da suke magana da mu a waje suna gaya mana daɗaɗan kalmomi wallahi ƙarya suke ba sa yi da matansu inda suna gaya wa matansu sa ajiye matansu su biyo matan mutane wallahi ƙarya suke munafukai ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin